أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وأما قصة آدم عليه السلام أما قصة لن تأنب آدم عمنتي يتبت قريشي وقوله تعالى لفد سمد أوككي وأكلا منها فأكلا منها بعد قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من bayan الظالمين faɗinsa wala ta ƙaraba hazihi shajarata fatakuna min az-zalimin وقوله da faɗinsa علم أنهاكما أن تلكما الشجرة علم حكما عن تلكما الشجرة وتسريفه تعالى عليه بالماشية da kuma bayyana wannan da Ubangiji ya a gare shi bilmasu ya ce da tarku aula بقوله تعالى da faɗinsa maɗaukaki وعصى آدم ربه فغوى wa sai Adamu rabbahu fagawe أي جهلا ma'anar gawe ai jahila ya yi rashin sani وقيل أخطأ aka ce a haɓa
فإن الله تعالى hakika Ubangiji maɗaukaki قد أخبر بأذره ya ba da labari da uzurin annaba Adamu da faɗinsa, ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Walaƙad ahidna ila Adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma قال ابن زيد dan Zaidu yace نسي عداوة إبليس له fa nasiya ma'anarsa ya manta gaban nan ta Iblis gare shi وما عهد الله إليه من da abin da ذلك Ubangiji ya alƙawari gare shi na daga wancanamka بقوله da faɗinsa إن هذا عدو لك ولزوجك inna hadha aduwwun laka wa li zawjika har آية zuwa ƙarshen aya قيل نسي ذلك بما أظهر لهما aka ce ya manta wancananka da abin da ya bayyana gare su وقال ابن عباس ɗan Abbasu ya ce إنما سمي الإنسان إنسانا kaɗai dai an kira mutum al'insanu in- mutum لأنه أهد إليه domin an yi فنسي alkawari zuwa gare shi sai ya manta وقيل aka ce لم يقصد المخالفة استهلالا لها bai nufin sabawa ba don neman halatta ta ولكنهما sai dai annaba Adamu da da nana Hawwa'u sun rudu da rantsuwar da shaidan yayi gare su إني لكما لمن الناصحين yace inni lakuma laminan nasihin وتوهما أن أحدا لا يعرف بالله حادثا annaba adamu da nana hawwa'u suka raye cewa babu yadda za a samu mutum ɗaya ya yi rantsuwa da ubangiji alhalin ƙarya yake yi gashi kuma shaidan ya rantse musu ya ce allah ya ce ku ci itaciyar nan to wannan rantsuwar da nasiyar ta shaidan sai suke ganin to ai ba wanda zai rantse da allah a bisa ƙarya irin yadda ta faru ga annabi isa alaihi salam a kamar yadda musulun ya rawaito yana tafiya a kasuwa sai ga wani mutum yana sata sai annabi isa alaihi salam ya ce da shi a sarakata kai sata kake yi sai ce la ba sata nake ba sai rantsuwa da Allah ya ce ya rantse da ubangijin da ya halitta ba sata yi ba sai annabi isa gashi kuma ya gan shi kuru-kuru sata yi sai annabi isa ya ce ka zabtu nafsi wa sadaktuka na yadda ni na faɗa ba daidai ba kai kuma kayi gaskiya to a irin sanin da annaba suka yi wa Allah suna ganin babu wanda zai iya rantsuwa da Allah ba akan gaskiya ba to shi yasa da shaidan ya ce wato lallai fajen ne muku nasiya Allah ne ya ce ku ci itaciyan nan sai suka eh وقد روي أذر آدم بمثل هذا في بعض الآثار hakika an rawaito usurin nan na annaba adamu da katarnin wannan ashashi madisai وقال ابن جبير ibn zubairu ya ce حلف بالله لهما shaidan rantsuwa ya da ubangiji gare su حتى غرهما har ya ruɗe su والمؤمن يخدع dama shi mumini ana ruɗana wato yaudararsa وقد قيل نسي ولم ينوي bil mukhalafata aka ce ai nasiya din nan yayi mantuwa bai nufin sabawa ba walidhalika qala wannan ne ma yasa yace ولم نجد له عزما walam najil lahu azma أي قصدا للمخالفة ai nufi ga sabawa وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الهزم mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan ma'anar azmu anan shine kudurin aniya والصبر daguri وقيل كان عند أكله سكرانا aka ce yayin cin wannan itaciyar yana cikin mayan ƙaunar Ubangiji kasa akwai maye na halara ta Ubangiji akwai maye kuma na duniya da aka ce la ta ƙarabu salata wa antum su kare ai agun sufaye ba wai maye na giya suka fassara ta ba wa antum su kare kuna tunanin duniya haka wasu suka fassara shi to shine aka ce ana wannan yanayin na mayan zaƙin wato Ubangiji. To, amma wannan zancen shi ma ga abin da alƙali zai faɗa.
وهذا فيه ضعف Wannan zancen shi ma akwai rauni a cikinsa لأن الله تعالى wa safa kamrar jannati, نعم domin Ubangiji ya siffata giyar aljanna in an ce an sha wannan an yi maye, to ai Allah ya siffata ta أنها لا تسكر cewa ita ba ta sanya maye.
وإذا كان ناسيا In ya kasance ya ci itaciyar a halin yana neman tuwa.
لم يكن ماسية wannan ba zai kasance zamo tarku aula ba وكذلك إن كان ملبسا عليه hakanan in ya zamo an yi wato cuɗanye a gare shi غالطا ana mai wato saka wani kuskure نعم إذا الاتفاق على خروج الناس ai dama akwai ittifaki akan fitar wanda yake mai mantuwa da والزاهي mai rafkana عن حكم التكليف daga hukuncin nan na wato hawan shari'a kansa نعم Mm, da haka in a mantuwa aka yi wannan kuma ai ba tarku aula ba ne نعم Mm.
وقال الشيخ أبو بكر بن فوة ashewa abubakar dan fura kidoninsa suka ce إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة hakika sha'anin da lamarin zai yiwu wannan ya kasance kafin annabta ne ودليل ذلك قوله dalilin wannan ko shine faɗin sa madaukaki
وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهديه wa sai adamu rabbahu fagawe thumma jtabehu rabbuhu fataba alayhi wa hade وذكر أن الاجتواء sai ya ambaci shi wannan zabin da والهداية shiryar da yace wa hade كانا بعد sun الإسيان kasance bayan cin wannan itaciya وقيل aka ce بل bari wannan zance أكلها متأولا ya ci itaciyar yana mai tawili وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها alhalin bai san cewa ita ce wannan bushiya da kai akai hani a kanta ba لأنه تأول نهي الله عن شجرة مقصودة domin ya fassara hanin nan na Ubangiji game da wata bishiya ce keɓantacciya لا على الجن ba a bisa jinsin dukkan bishiyun ba.
نعم Annaba Adamu da aka ce wala ta ƙaraba hazi shajarati نعم ah, hazi shajarata.
نعم Eh, wala ta ƙaraba hazi shajarata نعم sai ya yi tawilin to ta iya yiwa wannan bishiyar da Allah ya nuna kar in kusance ta ita kaɗai ce. to sai ya ci wata bishiyar daban ba wannan da aka ishara aka ce wala ta karaba ba to نعم shine abin da alkali ya faɗa yace to kaga anan ba za a ce an yi abin da yake ma'asiya ba domin ya zaci iya wannan da aka yi isharar ita ce Allah yake nufin kada ya ci eh ولهذا قيل jamaka nema aka ce إنما كانت التوبة من ترك التهفز kadai dai tu wannan da annaba Adam yayi daga barin wato kula ne لا من المخالفة ba wai don mukhalafa ba ba saba aka yi ba نعم Mm.
وقيل aka ce تأول أن الله لم ينهه عنها na haya بعد tarimin aka ce ya fassara cewa hakika ubangiji bai hane shi daga ita ba hani na haramci fa in kila in aka ce fa ala kulli halin to duk irin wannan tawilin da kuka yi to a kowane hali wa qad qala Allah ta'ala ai gashi ubangiji madaukaki ya ce wa fi adamu rabbahu fagawi wa sai adamu rabbahu fagawe wa qala ya ce fataba alayhi wa hadi fataba alaihi wahade wa qawluhu ta fi faɗin hadisi hadisin shafa'ati ceto wa yadhkuru dhanbahu ya ambaci wato tarku aulansa wa inni nuhitu an akli shajarati amma hadisin ceton zai ce ai am hane ni daga cin itaciya fa asaitu sai na yi tarku aula fa sayatil jawabu anhu alkali ya ce jawabi zai zo akan wannan wa ana ashbahihi mujmalan da makamancin wannan mujmalan a tattare akhir al-fasl ƙarshen wannan fasali in Allah ya zo wa amma iddatu yunusa amma kissan nan ta annabi Yunusa فقد مدى الكلام على بعضها آنفا ai zance ya shuɗe a sashashin ta ɗazu وليس في قصة يونس نص ala zambin babu wani nassi bisa cewa an yi tarko aula a kissa annabi Yunusa وإنما فيها أبقى kadai dai a cikin kissar akwai cewa a baka وذهب da مغاضبا kuma kalmar zahaba mughadiban وقد تكلمنا عليه wannan ko mun yi magana a kansa وقيل aka ce إنما نقم الله عليه خروجه عن قومه فارا من من- نزول kadai العذاب dai ubangiji ya yi rarrabka ne ga annabi Yunus saboda fitarsa ga mutanensa yana mai gujewa wannan saukar azaba وقيل aka ce ولما وعدهم العذاب aka ce ai abin da ya sa annabi Yunusa yayin da yewa mutanensa alkawarin azabar Allah za ta zo musu ثم عفى الله عنهم bayan sun musulunta sai Ubangiji ya janye azabar gare su قال ya ce والله Na rantse da أسمع Ubangiji.
بوجه كذاب أبدا babu yadda za a yin fuskance su da fuskan nan ta mai sarifa har abada ya ce musu azaba za ta zo to kuma kafin azabar ta zo sai suka musulunta sai Allah ya janye azabar to shine annabi Yunusa ya ce ba zai je ya kalle su ba su yi masa wani kallo daban
وإلى aka ce بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك su al'umma annabi Yunusa sun kasance duk wanda ya musu sarefa suna kashe shi sai annabi Yunusa wato ya kiyaye haka وقيل aka ce لأوف عن عمل أعضاء الرسالة wai ya yi rauni daga ɗaukan nauyin nan na manzanci وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم hakika zance ya gabato a kan cewa da ya musu sare ba ba وهذا كله ليس فيه نص على معصيتهم wannan dukkansa babu wani nasi a cikinsa a bisa aikata tarko aula إلا على قول مغضوب عنه sai dai faɗi wanda yake abin ƙi daga gare shi وقوله da faɗinsa maɗaukaki أبقى إلى الفلك المشهور a baka ilal fulkin mashhun قال المفسرون malaman tafsiri تباعدا.
suka ce ma'anar a baka ta ba a da ya nisanta وأما قوله amma faɗinsa da ya ce إني كنت من الظالمين inni kuntu min zalimin والظلم kaga ma'anar zalunci وضع الشيء في غير موضعه sanya abu ba a bigiransa ba
فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه wannan wai furuci ne daga annabi yunusa a gurin shashin malamai wai yayi furuci da tarko aulansa فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن ربه ko dai fitarsa daga mutanensa ba tare da izinin ubangijinsa ba ya zamo shine dalilin yin wannan wato istighfari أو لذاته عما همله ko kuma dan rauninsa bisa abin da aka ɗora masa أو لدعائه بالعذاب على قومه ko kuma dan addu'arsa da saukar azaba bisa mutanensa, وقد جاء نوح بهلاك قومه in ka ce dan yin addu'a ne da yin azaba a bisa mutanensa ya annabi Nuhu ya yi addu'a da halakar da mutanensa rabbi la tazar alalar diminal kejiri na dayyara, innaka in tazaru mu dillu ibadaka, wala yalidu illa fajiran kafara wutan inda yake faɗa anni maghaluban fantasif fa fatahna abawaba samai bima'in munhamir mm falam yu'akhadh gashi ba a rike annabi nuhu da wannan addu'o'i ba wa qala al-wasi'i wasu iyu yace a ma'anar wannan ayar najjaha rabbahu 'anil zulmi annabi yunus ya tsarkake ubangijinsa an zulmi daga cin shinge wa adafa zulma ila nafsihi ya raba cin shingen izuwa kansa itirafan dan furici wastihqaqan da kuma ganin cancanta ya faɗi wannan ababi ne na nuna ni fa bawan Allah da yayi tawalu'u ya kwantar da kansa ga ubangiji ba wai dan an yi wani tarku aula ba Hmm.
wa mithlu hada qawli adama wa hawwa ai misalin irin wannan ma faɗin nan na annaba Adamu da na na Hawwa'a ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا إذ كان السبب في وجهه ما في غير الموضع الذي أنزل فيه Mm. to domin wannan ya kasance sababin sanya su a bigiran da yake wanda aka sanya su a cikinsa نعم Mm, a wani bigiran da aka sanya su a cikinsa وإخراجهما من الجنة da kuma fitar da su daga aljanna وإنزالهما إلى الأرض da saukar da su zuwa ƙasa da maka wannan yake nuni نعم istighfarinsu su annabawa wato neman tariki ne cikin ubangiji wannan yasa shi wato ibn faridi نعم ya ce ai a ramka ka ji wani abu a minti ɗaya ko sakan ka ji wani abu ba Allah ba to ka aikata zulum to shi yasa suka yi amfani da inni kuntu minaz zalimina rabbana zalamna anfusana eh mm. Mm.
وأما قصة داود عليه السلام amma kissan nan ta annabi Dawud da aminci su tabbata gare shi ولا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الأخباريون bai wajaba ba a yi waiwaye zuwa abin da 'yan taririhi suka rubuta shi a cikin kissar عن آل الكتاب sun ciro shi ne daga yahudu da nasara الذين بدلوا وغيروا wannan da suka sauya suka saba ونقله بعض المفسرين sashin masu tafsiri kuma suka tirato shi ولم ينص الله على شيء من gashi ذلك ko ubangiji bai yi nasi ba a sa wani abu na daga wancan namka ولا ورد في حديث صحيح kuma abin da aka faɗa a wancan tarihi bai zo ba a wani hadisi ingantacce والذي نص الله عليه قوله abin da ubangiji ya yi nasi a kansa shine faɗinsa وظن داود أن ما فتناه wa zanna dawudu annama fatannahu إلى قوله har izuwa faɗin sa wa husna ma'ab وقوله da faɗin sa fihi أواب awwab ومعنى فتناه ma'anar fatannahu اختبرناه mun gwada shi وأواب ma'ana awwabun قال قتادة qatadatu yace مطيع mai biyayya ga ubangiji وهذا التفسير أولى wannan tafsiri shine mafi cancanta قال ابن عباس dan abbasu ya faɗa وابن مسعود da dan masudu ماذا لداود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك annabi dawudu bai ƙara wata magana ba ga wannan mutum uriya sai dai cewa in zinni animra atika wato matsamin game da matarka واكفلنيها ka bani lamuninta فأتبه الله على sai ذلك ubangiji ya yi masa rarabka bisa haka ونبهه عليه ya faɗakar da shi a kansa وأنكر عليه شبره بالدنيا wai ya yi musu a gare shi wato shagalarta da duniya وهذا الذي ينبغي أن يؤول عليه wannan shine abin da ya kamata a dogara a kansa daga lamarinsa من أمره daga lamarinsa وقيل aka ce فطبها على خطبته ya neme ta amsa neman shi uriya kuma dama a shara annabi dawuda ya halatta in ka ga matar wani ka aure ta نعم Eh, ya halatta a shari'an nan Mm.
wakila aka ce wani ahabba bi qalbihi an yustashhada wai ya so a zuciyarsa a yi wa uriya a shahada wannan kuma ma'azallah an ya kuna hazali na biyun
wa ha- wa hakan tabaraka diyu samara kandi ya ce anna damba kullazi istaghfara minhu tarku aunan nan da annabi dawud ya nemi gafara daga gare shi qawluhu faɗinsa bi adil qasmaini ga ɗayan wanda suka kawo masa kusu masu biyu laqad zalamaka lokacin da yake inna haza akhi na'am له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكلنيها وأذني في الخطاب سيتي لقد ظلمك lokacin da su biyu suka kawo ƙara gun annabi Dawud alaihi salam sai ya ji koken ɗaya to kafin ya ji koken ɗayan sai ce laqad zalamaka to wannan zancen da yace wancan mutum ya zalunce ka to shine abin da Allah yayi rarabka ga annabi Dawuda yace ai da ka bari ka saurari zancen shi ma ɗaya abokin husumar na'am eh fadallamahu bi qawli khasmihi shikenan sai masa hukunci da fau- da faɗin abokin husumarsa wakila aka ce walli ma khashiya ala nafsihi dan abin da ya ji tsoro a kansa wa zanna min al fitnati ya ji tso- ya yi kuma tsammani daga abin da yake na fitina bima busida lahu min al mulki wa saboda abin da aka shimfiɗa annabi dawuda na mulki da duniya inda in yana wannan ƙofar tasa na'am soja ya kai dubu saba'in ke kewaye da annabi dawuda yana ibada kuma gashi ya zamo an shimfiɗa wato mulki ne adalci ga kuma annabta to a irin wannan basaɗi da aka yi masa na duniya ga annabta ga mulki ga jami'an tsaro sai yake ganin wannan lamarin fitina ne sai yake neman gafarar ubangiji Eh, sai yake neman gafarar ubangiji Hmm.
wa ila nabi ma udifa fil akbari da kuma kore wato abin da ake rabawa izuwa labarai ila dauda izuwa annabi dawuda ذهب عبد بن نسر a kansa ne ahmadu ɗan nasari ya tabi وابو تمام da abu tammamin وغيرهما da من waninsu daga المحققين.
muhaƙiƙai قال داودي ma'ana duk labaran da ake jinginawa duk wannan ba labaran gaskiya ba ne نعم malam dawudi ya ce ليس في قصة داود وأولياء خبر يثبت babu a kissan nan ta annabi dawudu da yaransa shine uriya ba wani labari tabbatacce ولا يظن بنبي ba zai yiwu a yi tsammani a yi zato ga wani annabi ba محبة قتل مسلم wai yana so wai a kashe wai musulmi wannan ba zai yiwu ba Hmm.
وقيل aka ce إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان hakika wannan abokan husuma guda biyu da suka kawo husuma zuwa gare shi mutane ne guda biyu إن تاتي غنم a cikin barbaran nan ta dabbobi على ظاهر a الآية bisa zahirin ayar نعم.
Hmm.
وأما قصة يوسف to kaji wannan kenan amma kissa annabi yusufa وإخوته da ‘yan uwansa فليس على يوسف منها تعقب babu wani tuntuɓe ko bibiya ga annabi Yusufa a cikin wannan kissa وأما إخوته amma ‘yan uwansa فلم تثبت نبوته ai annabtarsu ma ba ta tabbata ba sai dai asbadu Allah yana cewa asbadu نعم to kaga ba a kira su da annaba ba a gun malamai نعم Hmm.
فيلزم الكلام على أفعاله ballantana a ce zani yi zance akan ayyukansu mu kuma akan annaba muke magana وذكر الأتباع shi ku ambatan asba'i وأدهم في القرآن da kuma yadda ake faɗar su fito su cikin ƙur'ani عند ذكر الأنبياء nan ga ambatan annaba Allah yana ta jero annaba sai ce walas baɗi نعم eh da ƴaƴan annabi a Yakubu نعم Hmm.
قال المفسرون malamai malaman tafsiri sun ce yuridu man nubiya min abna'il asbab yana nufin wanda aka annabtar daga cikin su wayannan ƴaƴan azbadi wa qad qila hakika an ce innahum kanu hina fa'alu bi yusuf ma fa'aluhu sighara al-asnan hakika lokacin da suka aikata abin da suka aikata ga annabi yusufu sun kasance masu yan shekaru da aka babu ruwan mutum ya kutse ya yi kutse a ciki na'am shi yasa a a imamu na al-busiri yake cewa kada alimtum bi zulmi qabila hadila a mene wa muzlimu da yan watul atqiyau har inda yake cewa wa sami'tum bi kaid abna'i yaquba akhahum wa kulluhum sulahaqu ai kun ji labarin idin nan na wato su ɗayan annabi yaqub da suka yi wa ɗan uwansu sai ce amma fa ni ba ruwana wa kulluhum sulahaqu din nagartattun mutane eh to ba a yi kutse a cikin irinsa ba Hmm.
wa li hada da maka nema lam yumayyizu yusuf hina tamahu bihi saboda lokacin da suka yi za abin da suka yi suna masu ƴan shekaru to da suka haɗu da annabi yusufu ba su ma iya gane shi ba shine suka ce a hankal eh, mene a a yin naka la'anta yusuf eh kai ne annabi yusuf kai ne yusufa saboda lokacin da suka yi abin da suka yi duka ba su da shekaru masu yawa Hmm.
wa li hada da maka nema suka ce arsilhu ma'ana ghadan nauta wa nal'ab arsilhu ma'ana gadan narta wa nal'ab kaga nal'ab ba a samu la'ibu ba sai ga yaro da haka suna masu yan shekaru suka yi wannan na'am Hmm.
wa in tabatat lahum nubuwwatuhum to in kuma an ce wannan ya faru suna a annabawan nasu fa ba'da hada to annabta ta samu gare su ne bayan faruwar wannan abin wallahu a'lam mana in dai annabta ta tabbata gare su to wannan abin ya faru ne bayan sun zama annabawa an kafin su zama annaba ya faru annabta kuma ta zo daga bayan wannan na'am Allah ne masani wa amma qaulullahi ta'ala fihi amma faɗin ubangiji madaukaki a cikin annabi yusufa wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'ibuha la rabbi ولقد همت به وهم بها لولا أن رئي برهان ربه وعلى مذهب كثير من الفقهاء أما تفين لنتمت يوم على من فيه والمحدثين جمال من عزيزي أن هم النفس la yuwaqazu bihi haƙiƙa nufi na rai ba a kamu da shi tunda akwai matakai na hadisun nafsi sai wato har zuwa hammu ɗin to ba za a kama mutum da abin da ya nufa bai aikata ba sai dai in ya kai matsayin da ake ce masa azumu shi azamu bayan mutum ya yi hadisin nafsi hajisu hammu sai azumu ɗin to shi azumu ya gama niyyar aikata zai sai wani abu ya hana shi ya aikata to za a rubuta man ladan abin misali mutum ne ya ɗaga giya zai sha ya zuba ta zai sha kawai an ana jefa-jefa aka cillo dutse sai ya fasa kwalabar giya to lallai wannan za a rubuta masa ya sha ta domin ba don fasa kwalabar ba da ba- da ya sha ta to wannan ya je azumu amma da ya nufi shan bai ma bude ba to nan ba a rubuta masa ya sha ba to da haka shine malami yake fassara ma'anar annal hamma hamman nafsi la yuwaqazu bihi niyya ta zuciya ba a kama mutum da ita hmm.
وليست سيئة kai ma wannan ba zunubi ba ce لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه saboda faɗinsa sallallahu alaihi wasallama daga ubangijinsa إذا هم عبدي بسيئة idan bawana ya yi nufin aikata mummuna فلم يعملها amma bai aikata ta ba كتبت له حسنة sai a rubuta masa kyakkyawa ya yi nufin ya daki wani sai ya fasa sai a rubuta man lada نعم eh fala ma fiye tafiya hannihi da haka babu sabo a cikin nufin sayayin nan wa amma alama da habil muhakkikina amma a matafiyan nan ta muhakkikai min al-fuqaha'i daga malaman fiqhu wal mutakallimina da malaman tauhidi fa inna al-hamma cewa ita wato hammu idza wuttinat alayhi an-nafsu idan wato rai ta karkata zuwa gare ta ko aka karkatar da wato rai zuwa gare ta sayyatun to tana zamowa sayya'a shine bayanin da aka yi na azmu dinta na'am Mm.
wa amma ma lam tuwattan alayhi an-nafsu amma abin da rai bata hau ba ko ta karkata zuwa gare ta na daga nufinta wa qawadiriha da tintintininta wa huwa al-ma'fu wa anhu wannan duk abin yin afuwa ne gare shi abin da rai take ɗarsawa na sako bata furta ba an mata afuwa na'am sai dai in ya kai matakin azmu ɗinta na'am Mm.
وهذا هو الهو wannan shine zancen gaskiya فيكون إن شاء الله وهم يوسف من هذا sai ya zamo hammu wato nufin nan na annabi yusuf daga wannan ne ويكون قوله sai faɗinsa ya kasance da ya ce وما أبرئ نفسي الآية ma ubarri'u nafsi har zuwa ƙarshen aya أي ما أبرئها من هذا الهم ai ba zan iya kakkaɓe ta ba daga wannan nufi أو يكون ذلك منه على طريق التواضع ko kuma ya faɗa ka ne daga gare shi hafsa ta farkin nan na kwantar da kai ga ubangiji والاعتراف da kuma yin furici بمخالفة النفس da nuna ita rai tana ƙoƙarin wato sabawa لما ذكي قبل saboda abin da aka tsarkake shi tun gabanin nan وبرئ aka kubutar da shi yace innahu min ibadinal mukhlasin haka Allah ya kira shi yana cikin mukhlasina tatattun bayinmu da muka tace su muka janyo su gunmu eh to Allah ya faɗa masa wannan kaga ba a samu wancan hammu a tare da shi ba Mm.
وكيف ta ya za a faɗa ka وقد حكى أبو هاتم عن أبي عبيدة bayan Abu Hatimin ya hakaito daga Abi Ubaidata أن يوسف لم يهم hakika annabi Yusuf bai nufi komai ba وأن الكلام فيه تقديم وتأخير ai a cikin zancen akwai gabatu akwai gabatarwa akwai jinkirtarwa أي ma'anarsa ولقد همت به إذ ولولا زليها.
أن رأى برهان ربه لهم بها ga yadda ma'anar take nan wa laqad hammad bi ita zulaiha ce ta nufe shi walaula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha ba dan ya ga wasu wato dakarun dalilai na ubangiji ba to la hamma biha da shi ma sai a ce ya kusanta yayi nufi نعم ba kuma yasa ba نعم Hmm.
وقد قال الله تبارك وتعالى ga shi ku hakika للملائكة- ubangiji ya faɗa game da macen نعم ita zulaiha نعم ولقد راودته عن نفسه ita فاستعصم wannan ayar ta ma gama da wancan zancen wala qadara wajatu an nafsi ita zulaiha fasta asama Mm.
وقال الله kaga تعالى abin da yake cikin sakon ayar نعم ya nuna ita ta nufa shi kuma yana kame eh yana kame ya kame نعم eh
وقال الله تعالى ubangiji madaukaki ya faɗa كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء zalika linasrifa anhu su'a wal fasha وقال الله تعالى Ubangiji madaukaki ya ce, وغلقت الأبواب وقالت لي Mhm.
سلف Gashi nan.
قال معاذ الله Mm.
إنه ربي أحسن مثوي وجلقت الأبواب وقالت عيسى لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسويا wannan ayoyin duk suna nuna goge wancan walaqad hammat bihi din نعم tun daga shi tace hita laka نعم sai yace ma'azallah sai ne mutsari daga ubangiji kuma ga can Allah yace linasrifa anhu su'a wal fahsha نعم eh kaga wannan duk shine abubuwan da alkali Allah ya saka masa yake Amin.
kawa Amin.
domin ba ma annaba ba ba sahabbai ba waliyai ma irin wannan bai ɗarsuwa a zuciyarsu أيضا.
shi sa kaga sai daga waliyan sha'awar ɓaure yayi daga baya kuma ya komo cikin hankalinsa ya ce ina cikin lamarin ubangiji zan yi sha'awar aure sai ya koma yana neman gafarar ubangiji ina kuma annaba Allah Mhm.
Fila, aka ce fi rabbi Allahu da ya ce innahu rabbiya ana nufin ubangiji wa ƙila al-maliku aka ce sarkin nan ake nufi na misra wa ƙila hamma biha aka ce ma'anar walakada madbiyi to ita kalmar wa hamma biha ma'anarta ai bi tasriha ayyai nufin an gije ta wa wa'adiha da jan kunnen ta yi mata wa'azi wa ƙila hamma biha aka ce ma'anar hamma biha ai gammaha e, wato sai wannan abin ya sa masa takaici imtina'uhu anha hannuwarsa daga gare ta wa ƙila hamma biha aka ce ma'anar hamma biha nazara ya ilayha yi duba zuwa gare ta wa ƙila hamma bi tasriha aka ce ya yi nufin ya- ya bige ta wa tafiha da an gije ta وقيل هذا كله كان قبل نبوته aka ce wannan dukkaninsa ya kasance kafin annabtarsa ne وقد ذكر بعضهم hakika shafinsu sun ambata ما زال النساء يملن إلى يوسف mata ba su gushe وإلى شهوته ba suna karkata zuwa annabi yusufa irin karkatan nan ta sha'awa حتى نبأه الله har sai da ubangiji ya annabtar da shi فألقى عليه هيبة النبوة sai ubangiji ya sanya masa kwarjinin nan na annabta فشغلت هيبته كل من رأى وعن وسنه sai kwarjinin nan na annabi Yusufa ya shagaltar da duk wanda ya gan shi, wato ya mance da ganin kyawunsa, وأما خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع amma labarin nan na annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi tare da wannan abokin kisan nasa, الذي وكذه wannan da ya zungure shi.
وقد نسى الله تعالى أنه من عدوه Hakika Ubangiji ku ya nassanta cewa shi wannan mutumin yana daga cikin maƙiyansa ko kuma aikin ya faru ne daga aikin maƙiyin annabi Musa shine shaidan.
نعم eh haza min amali shaytani innahu azun mudillun mubin نعم Mm.
وقيل aka ce كان من الكبد ai shi wannan mutum yana cikin kibdawa الذين على دين فرعون wannan da suke akan al'adar fir'auna ودليل السورة في هذا كله dalilin wannan a ita surar dukkanta نعم أنه قبل نبوة موسى ai ya faru ne kafin annabta annabi Musa a suratul qasas نعم Mm.
وقال قتالة malam qatadatu yace وكذبوا بالعصا ya ya zungure shi da sanda ولم يتأمد قتله amma bai nufi kashe shi ba وعلى هذا لا معصية في ذلك a bisa wannan babu tarku aula a cikinsa tunda mutum biyu ne ya raba su faɗa to da ya an gize ɗaya sai ya faɗi ya mutu kaga ko kai yanzu kuskure ya zo mutum yana ta iya yiwa ajalin mutum ya zo ɗan zungurinsa za ka iya faɗi ya mutu to shine abin da kasa da yake faɗa
وقوله هذا من عمل الشيطان faɗinsa da ya ce wannan aiki ne daga ayyukan shaidan ba aiki ne da niyyata ba وقوله ظلمت نفسي faɗinsa da ya فغفر لي.
ce zalamtu nafsi fagafirli قال ابن ɗan جريج juraiji ya ce قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي "Mm, an ya kasu da tayi umara ibn juraijin ya ce ya faɗa haka ne saboda baya kamata ga wani annabi a ce ya kashe wani mutum har sai an umarce shi da kashe shi to shi kuma wannan mutumin ai ba kashe shi akai ba ai ajalinsa ne ya cika sai ya haɗu da wato zungure wannan ta annabi Musa alaihi salatu wassalam Mm.
وقال النقاش saboda shi ajali idan ya zo to babu fa abin da yake ture shi eh babu shi sa wani mutum ya yi wato niyyar zai yi tafiya da abokansa to da ya niyyar wannan tafiya da abokansa visa da passport da komai ya fito to da ya fito ya aje sa a gida to ya dan kwanta bacci sai matarsa ta ɗauke bizar da passport ta ɓoye to ashe ita mafarki ta yi da suka yi tafiya a jirgin nan sai aka nuna mata duk sun ƙone a sama to sai ta ji tsoron kada abin ya faru a gaske sai ta ɓoye bizar da fasfot ɗin to shi ne yana bacci ya farka ya nemi inda fasfot ɗinsa yake da biza bai gansu ba ya yi duba bai gani ba kawai damuwa ta ɗauke sai ya shiga ɗaki ya kwanta da rana to yana bacci kuwa sai labari ya zo matarsa cewa aiko wannan da suka fita a jirgi duk sun ƙone labari ya zo wannan mafarkin nan eh duk sun ƙone a jirgi sai ko ta shigo a guje ta tashi mijinta gaya masa tana taɓa shi ta jiya mutu to ashe a ƙaddara an rubuta zai mutu tare da su ko da bai mutu a cikin jirgin ba eh to da haka wannan zungurin na annabi Musa ya taɓa shi ne a lokacin da ajalin mutumin ya zo eh ko da bai taɓa shi ba mutuwa zai yi. Mm.
وقال النقاش malam naƙashu ya ce لم يقتله عن أمد bai kashe wannan mutumin da gamgam ba مريدا للقتل yana mai nufin kashe shi وإنما وكذه وكذته kaɗai dai ya ingije shi ingijewa يريد بها دفع ظلمه yana nufin wato ije zaluncinsa ga ɗaya mutumin قال ya ce وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة hakika wannan ya kasance kafin annabta وهو مبتدى التلاوة shi ne mahukuntar karatun alƙur'anin وقوله تعالى في قصته da faɗinsa maɗaukaki a cikin ƙistarsa وفتناك فتونا wafatannaka futuna أي ابتليناك ai mun jarrabe ka jarraba bayan jarraba قيل في هذه القصة aka ce a wannan ƙisar وما جرى له مع فرعون da kuma abubuwan da suka rinka gudana da shi tare da fir'auna وقيل إلقاؤه في aka ce الشام wannan son ya sha akwatu واليم da teku وغير ذلك da wani wannan وقيل معناه aka ce ma'anar fatan naka fituna mun tsantsance ka tsantsancewa قال هو ابن جبير dan jubairu ne ya faɗa ومجاهد da mallam mujahidu من قولهم daga faɗin larabawa تنت القصة na tsantsance wato na gyara azurfa a cikin wuta نعم.
إيه.
إذا خلصتها idan na tsantsance ta وأصل الفتنة معنا asalin kalmar fitina الاكتبار jarraba وإذا ما بدنا da kuma bayyano abin da ya buya إلا أنه استعمل في عرف الشرع في إكبار أدى إلى ما يكره sai dai wato abin da ake amfani da ita kalmar na ikis- ita fitina a cikin wato ta'arifin nan na shari'a a cikin zaɓi wanda zai bayi zuwa abin da ake ki نعم amma ya akwai inda fitina ta zo a ƙur'ani ma ba da ma'anar fitina ba da ma'anar azaba نعم e zuku fitinatakum e zuku fitinatakum da yan wuta aka ce ku ɗanɗana azabaku نعم mhm وكذلك ما روي في الكبر الصحيح haka nan abin da aka rawaito a cikin ingantaccen hadisi من أن ملك الموت cewa جاء mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi Musa ولقم عيناه sai kuwa annabi Musa ya mari idansa ففقأها sai wato kwayan idan nasa ta fito نعم ya fasa ta karanta hadisin ha'i zuwa ƙarshen sa ليس فيه ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي To ai a cikin wannan hadisi har yau dai babu wani abu da za a yi hukunci akan annabi Musa da shige gona da iri وفعل ما لا يجب da kuma a ce ya aikata abin da bai wajaba ba إذ هو ظاهر الأمر wannan ai zahirin al'amari ne Eh, بين الوجه mabayyanin fuska جائز الفعل kuma aikata haka ja'izi ne duk wanda ya zo kashe ka ai ya halatta ka kashe shi eh لأن موسى دفع عن نفسه من أتاه لإتلافها domin annabi Musa ya ize wa kansa wanda ya zo li'itilafi Adam ya halakar da ita ran nasa kuma a lokacin da ya zo ba a suran mala'ika ya zo masa ba. Eh, وقد تصوير له في سورة آدم alhalin an suro to wannan mala'ika a surar ɗan Adam hadisi kuma ya ce in ɗan fashi ya zo zai karɓi dukiyarka ka kuka gwabza da shi in ka kashe shi to ka kashe banza in ya kashe ka kuma kai shahidi ne to kaga ashe musulunci ya ba da damar kare kai نعم to a nan annabi musa alayhi salatu wassalam mutum ya zo an jige shi saboda shi ne shugaban mumine kawai sai ya bari ya cutar da shi ai kaga sai ya kare kansa eh shi ne abin da yi Mm.
wala yukina annahu alima hina idin annahu malakul maut ba zai yiwu ba a ce wai annabi Musa alaihi salam a wannan lokacin ya san wannan mala'ikan mutuwa ne wada fa'ahu an nafsihi mudafa'atan sai ije shi ya angize shi da kansa ije wannan ajat ila zahabi ayni tilka surati wadda ta bayu zuwa tafiyar da idan wannan zura allati tatawwara lahu wadda ya suro a wannan da mala'ika ya suranto a cikinta imtihanan min Allah wannan kuma jarraba ce daga ubangiji to wannan fa sa alƙali iya ga wannan hadisi ne idan duk hadisin da ake ji zai sa wani kaikayi a rai ga mumini sun ɗauke shi sun masa gyara to da'awar a ce a yau wai su imamul bukhari su musulun sun ka hadisai da suke taɓa daraja annabi to wannan kwata-kwata ba gaskiya ba ne domin ta hadisin da ake ji da shi a duniyar nan malamai sun masa shari da haka mutum ya ɗauki irin wannan to halaka ce Allah ya kiyaye mu Mm.
falamma ja'ahu ba'du To, yayin da shi wannan mala'ika ya zo masa bayan faruwa hakan, wa alamahu Allah ta'ala annahu rasuluhu ilayhi Ubangiji ya sanar da shi cewa manzansa ne zuwa gare shi, sai istaslama annabi Musa ya miƙa wuya.
na'am Eh, والمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبتهم magabata da majinkirtan malamai suna da jawabai a bisa wannan hadisin.
هذا Mm, asudduha indi wannan shine mafi katartuwarta a gurina.
وهو تاويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المازني Wannan shine tawilin nan na malaminmu, shine jagora Abi Abdullahi al-Mazari.
وقد تأوله قديما ابن عائشة وغيره Hakika Ibnu Aisha ta Allah ya yarda da shi yayi tawilin wannan hadisi da waninsa على فكه afsamarinsa ولطمه بالهجة jamarinsa da yayi da wujja و- وف- وفقع عين هجته da kuma wato wato tumbike wato idan nan na hujjarsa وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة wannan zance ne wanda ake amfani da shi a wannan babi a lugha ومعروف kuma sananne ne ma'ana ana magana ce wannan kuma cewa duk yayi wannan dam kare hujjarsa نعم mhm وأما قصة سليمان amma kissan nan ta annabi Sulaimanu نعم mm, وما حكى فيها أهل التفسير من ذنبه da abin da alin tafsiri suka kai to na tarko aulansa وقوله da faɗinsa ولقد فتنا سليمان wa laqad fatanna Sulaimana ومعناه ma'anar kalmar fatanna Sulaimana ابتليناه mun jarrabe shi وابتلاؤه ita kuma jarrabar ita ce ما وشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال abin da aka kaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا ألوفن الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين wallahi zan kewayo a wannan dare afsa mata ɗari ko kuma tasa'in da tara daga matekuna كلهن ياتين بفارس يجاهد في سبيل الله kowannensu zai zo da sadauki ko soja wanda zai yaƙi a cikin tafarkin ubangiji وقال له صاحبه haka wai annabi Sulaiman alaihi salam ya faɗa نعم sai abokinsa ya ce da shi ka ce قل إن شاء ka الله ce in Allah ya so ولم يقل bai faɗa ba ولم تعمل منهن إلا واحدة To a cikin wannan ma teku tasa'in da tara ko ɗari babu wadda ta ɗauki ciki sai guda ɗaya جاءت بشق رجل wadda ta zo da rabin mutum.
قال النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce, والذي نفسي بيده Na لو rantse كان da إن شاء sarkin da الله wato raina yake ga ikonsa da annabi Sulaimani ya ce, In sha Allah kowace za ta zo da ɗa guda ɗaya- ɗa- ɗaya su ɗari kenan.
لجاهدوا في سبيل الله Wallahi da sun yi yaƙi a cikin tafarkin Ubangiji.
قال أصحاب المعاني Wannan hadisi yana ishara akan haihuwar yara da manufa ake yi gashi annabi Sulaimanu alayhi salam نعم.
ya ce in ya haifi yaran insha Allah za su yaki a cikin ɗaukaka addinin Allah ba a yi wato kusanta iyalin ba don biyan bukatar kai zalla sai don addinin Allah da haka dole mutum ya san in ya haifi yaro ne ya haifa kuma wani aiki ne a kansa dole musamman a wannan lokaci ba za a bar ‘ya'ya sab halalan ba mutum ya biya ‘ya'ya basu suna yawo a hanya su ya kula da tarbiyyarsu domin Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara sidina ali ya shari akan wannan yace shine a ba su tarbiyya nagartacciya su yara domin kada a zoran lahira yaro ya shaƙe wuyan mahaifinsa ya ce bai bani tarbiyya ba wannan hadisi na annabi Sulaiman akwai ishara na cewa duk ɗan da ka haifa to ya zamo da manufa a kansa ya zama nagartacce ka ba shi ilimi ka ba shi abin yi kuma ka kula da tarbiyyarsa
والشوق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين أرد عليه ashabul ma'ani suka ce shukun nan shine jikin nan da aka sanya a kujerarsa yayin da aka bujuro da shi a gare shi وهي عقوبته wannan ita ce hukubarsa ومهنته da jarrabar da Allah ya yi masa وقيل aka ce والمات فألقي على كرسيه shi wannan والكتاب.
rabin da aka haifa wato ya mutu sai aka sanya shi yana matacce a kujera annabi Sulaimanu وقيل ذنبه حرصه على ذلك aka ce a'a tarku aulansa shine kwaɗayinsa bisa samun wannan 'ya'ya وتمنيه da burinsa وقيل aka ce لأنه لم يستثني limastagaraqahu min alhirsi wai aka ce bai istisna'i ba ya ce insha Allah wai saboda abin da ya tafi da shi wannan ba zai faɗa a harkin annaba am Allah ba sai dai a haƙƙin wani su eh domin ai an faɗi dalilin da yasa yake so ma ya sami ƴaƴa dan su jihadi a cikin tafarkin Allah eh ba wai dan biyan bukata ba haifa وغلب عليه من wai da abin da ya rinjaya gare shi na daga buri وقيل aka ce عقوبته أن سلب ملكه wai uƙubar ita ce an sunce mulkinsa وذنبه أن أهب بقلبه أن يكون الحق لأختاره wai wai wato tarko aulansa shine wai soyuwarsa da ransa cewa gaskiya ta zamo ga surukansa على ختمهم afsa abokin gusumarsu وقيل aka ce أوكد بذنب farakahu نعم wai an ce an kama shi ne da tarko aula wanda ya daure shi نعم بعض نسائه e wato shashin matekunsa نعم e نعم ولا يسيغ ما نقله نقله الأخباريون amma bai inganci ba abin da 'yan taririhi suka wato cirawuro shi من تشبه الشيطان به wai shaidan yayi kama da shi وتسلطه على ملكه da salladuwarsa akan mulkinsa wai shaidan ne ya samu zobansa wai ya samu zoban wai ya zamo ya zamo kama annabi Sulaimanu shi kuma wai ya koma bakin ruwa yana su ɗin kifi wannan duk wato 'yan tarihi ne suka kata ba ingantacce kissa ba ce daga yahuda aka same ta wai ya zauna kuma a mulkinsa yana ta yin hukunci da zalunci eh wannan tuma da yace wannan duk bai inganta ba na'am وتصرفه في أمته بالجور في da حكمه ya ringa da yadda ya rinka tasarrufi a cikin al'umma annabi Sulaiman bil jauri da zalunci a cikin hukuncinsa shi shaidan din نعم لأن الشياطين لا يسلطون على مثل ai هذا shaidanu ba a ba su dama afsakatarnin wannan وقد أسم الأنبياء من مثله tuni kuwa an kiyaye annabawa daga irin wannan وإن سئل to in an yi tambaya لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله me yana annabi Sulaiman ya faɗa a waccan kissa da aka ambata ya ce insha Allahu فأنا وأجوبته shi ma akwai amsoshi أحدها ɗayanta ما روي في الحديث الصحيح abin da aka rawaito a ingantaccen hadisi أنه نسي أن يقولها cewa ya manta ya ce insha Allahu نعم وذلك wanta namka لينفذ مراد الله dan nufin Allah ya zartu shi ko ya zo a hadisi idza arada Allahu infaza hukumihi wa qada'ihi salaba zawla uqulu uqulahu in Allah ya nufin zartar da wani hukuncinsa sai a cire wa masu hankali hankulansu sai Allah ya zartar da hukuncinsa.
والثاني Na biyu, أنه لم يسمع صاحبه wasu gila anhu bai ma ji wannan abokin nasa da yake cewa ba ka ce in sha Allahu ya annabi Sulaimanu sai aka shagaltar da annabi Sulaimanu daga barinsa وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي faɗinsa da ya ce ka bani mulki wannan da ba zai kasance ba ga wani ɗaya da a bayana لم يفعل هذا سليمان annabi غير Sulaimanu ba bai aikata haka ba wato don yin wato gira kishi على الدنيا a duniya ولا نفاسة ko بها kuma don tinkawo da duniya ko alfahari da ita ولكن مقصده في ذلك nufin annabi Sulaimanu a wannan addu'a da ya yi على ما ذكره المفسرون a bisa abin da malaman tafsiri suka ambace shi وأن لا يسلل عليه أحد kama sullita alaihi shaitanu allazi salabahu iyahu نعم kada a ba wa wani ɗaya dama a kansa irin yadda wai shaidan ya samu dama wajen tube mulkin nan gare shi نعم هي مدة امتنانه على قول من قال ذلك يوم wannan gwargwadon lokacin da aka jarrabe shi amma fa a faɗin wanda ya raya haka وإلى aka ce بل أراد أن يكون له من الله فضيلة to ga dalilin da ya sa annabi Suleiman ya ce Allah ya bashi mulkin da ba zai ba wani ba a bayansa نعم sai ce ya nufin ya zamo yana da shi ma wata falala
من الله wa khassatin da wata keɓanta daga Ubangiji كاكتساس غيره من أنبياء الله ورسله بقواصى منه e keɓance shi da wata ya keɓanta kamar yadda ya keɓanci waninsu waninsa daga annabawa da manzanninsa da wata keɓanta daga gare shi وإلى e irin yadda ya ba kowa matsayi to shi ma a bashi wannan نعم aka ce ليكون ذلك دليلا وهجة dan wannan ya على zamo dalili da kuma hujja afsa annabtarsa إلى تراديد لأبيه kamar yadda Allah ya sauƙaƙa lankwashewar ƙarfe ga mahaifinsa yadda Allah ya bashi wa'alanna da wul hadid annabi Dawud to annabi Sulaiman shi ma sai yake neman irin wannan tambari da Allah zai bashi نعم Mm.
وإياء الموتى لإيسى da kuma raya matacce da Allah ya ba annabi Isa وافتتات محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وناوي da kuma keɓantar annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ceto da kuma abu mai kama da wannan وأما إيسى نوح عليه السلام amma kissan nan ta annabi Nuhu aminci ya tabbata gare shi وظاهرة الأذر to ita mai zahirin hanzari ce وأنه أخذ فيها بالتاويل in hakika an yi riko a cikinta da tawili وظاهر اللفظ e da kuma zahirin lafazi annabi Nuhu ya yi riko da shi بقوله تعالى da faɗinsa maɗaukaki وأهلك wa a halaka فطلب المقتدى هذا اللفظ sai wato nemi mahukuntar wannan lafazi وأراد علم ما روي عنه من ذلك kuma ya nemi wato sanin abin da aka naɗe shi aka ɓoye shi daga gare shi daga wannan لا أنه شك في وعد الله ba wai ya yi kokonto a cikin alkawarin ubangiji ba فبين الله عليه Mm, sai ubangiji ko ya bayyana masa أنه ليس من آله الذين وعده وعده بنجاتهم e a- cewa shi baya cikin ahalin nan nasa da ubangiji ya yi masa alkawari da tsiransu tunda annabi a nuhu alaihi salam Allah ya ce ya shiga jirgin ruwa shi da iyalansa نعم to shine da wannan ruwa ya zo zai halakar da su sai ya yanki ɗansa kan'anu sai ya ce ubangiji in nabni min ahli مم.
ga kan'ani shi ma yana cikin iyalaina to wannan maganar da yayi a kanta alƙali yake wato sharhi eh mhm نعم sai Allah ya bayyana masa cewa innahu laysa min ahlika نعم innahu amalun ghayr salih أيوة.
eh baya cikin iyalanka مم.
tambayar hakan ma to ba aikin da muka ce ai mana bane مم.
Mm. Mm. baya cikin iyalan da muka ce ka shigar da su cikin jirgin ruwa su 83 wanda za su tsira daga dilmiyar wannan ta ruwa na'am na'am likufurihi الذي هو غير صالح mm, da- likufurihi saboda shi dan kafiri ne أيوة.
wa amalihi shi ku aikinsa da Allah ya kira shi gairu salih uhum.
وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلموا gashi kuwa daga baya ubangiji ya sanar da shi cewa yana cikin wato wayannan da ake dilmiyar da su wanda suka zalunci kansu ونهى وعن مخاطبته فيهم ubangiji ya na annabi nuhu da kuma yi mazance akan wayannan فوكد بها التعويل sai wato aka yi riko da wannan tawili ووتب عليه aka yi rarabka a gare shi وأشفق هو من إقدامه على رده لسؤاله sai ku annabi Nuhu ya ji tsoro daga gabatuwarsa ga Ubangijinsa saboda tambayarsa malami uzallahu fi su'ali bihi abinda Allah bai masa izini ya tambaye shi a cikinsa ba وكان نوح فيما حكاه النقاش gashi ku annabi Nuhu cikin abin da malam nakashi ya kai toshi لا يعلم بكفر ابنه bai san kafircin ɗansa ba a gabansa yana nuna mai imani a boye kuma yana kafirci نعم وقيل في الآي غير هذا an faɗi wani tawili ba wannan ba a wannan ayar وقل- وكل هذا duk wannan لا zantuka يقضي على نوح بمعصيته baya hukunci ga annabi nu da cewa ya aikata wani abu سوى ما ذكرناه face abin da muka ambace shi من تأويله na daga fassarar da yawa kansa وإجابه بالسؤال da kuma gabatuwarsa da yin tambaya لمن لم يؤذن له فيه cikin abin da ba yi izini gare shi ba a cikin sa ولا نهي عنه kuma ba a hane shi ba tunda ba a yi masa cewa kar ya tambaya ba kuma ba a ce ya tambaya ba to sai yake ganin wannan abin da ya yi shine tarko aulansa نعم shine Allah ya ce fala tas'alanni ma laysa laka bi ilm inni a'izuka an takuna min al سبحان الله eh to sai Allah ya gaya masa to kuma a haƙƙi na ubangiji subhanahu wata'ala ai annaba bayinsa ne نعم duk kalmar da ya faɗa musu ai bayi ne a gunsa نعم to mu ne dai a haƙƙin mu ba mu iya fassara musu da wannan ba نعم a irin matsayin su ba haka yadda muke fassara kanmu za a fassara musu ita ba eh domin kaga inniya izuka an takuna min aljahilin ko kaga a masana cewa suka yi ina jan kunnen ka nuhu kakkai mun aikin wanda ba su sanni ba ya aka masana suke fassara
وما روي في الصحيح abinda kuma aka rawaito a ingantaccen hadisi من أن نبيا cewa wani annabi daga bayan Allah annabawan فرسله Allah نملة wato a shine uzairu a wata ruwaya wata ruwaya kuma an ce annabi Musa namlatin wata tururuwa ta e ta cize shi ko ta yafice shi نعم فهرق قرية النمل lokacin ya kwanta karkashin inuwarta yana dan ririmi نعم ana shan inuwa to sai ya kone alƙarya ita turuwan baki daya وأوى الله إليه sai ubangiji ya wayi gare shi أنقر ترك نملة yanzu dan tururuwa ta- ta dan yafice ka أهرقت أمة من الأمم تسبه ka ƙone um- al'ummatai da al'umma daga al'ummatan tururuwai da suke yin tasbihi وليس في هذا الحديث babu a cikin wannan hadisi أن هذا الذي أتى معصيته cewa wannan abin da ya aikata wato ma'asiya ne بل فعل ما وراءه مصلحة ai wannan annabi ya aikata abin da yake gani maslaha ne gare shi وثوابا katari بقتل من يؤذي جنسه saboda ya kashe wanda zai iya cutar da jinsinsa na mutane ba don kansa ba ويمنع المنفعة بما أباها الله kuma ita tururuwar ai ta ana amfani da abin da Allah ya halatta shi ne zin inuwa a ƙarƙashin bishiya نعم ألا ترى أن alƙali ya هذا ce ba ka الذي ganin wannan annabi كان نازلا تحت شجرة ya kasance ya sauka ne ƙarƙashin bishiya فلما آدته النملة yayin da tururuwar ta ci- ta- ta cutar da shi تهول برعله عنها sai kuwa ya tafi da jama'arsa tunda da jama'a ya to da yawa to katta cutar da su duka ta hawwala Na'am.
sai ya sauya ya tashi daga nan ya sauya guri Na'am.
bi rahali da rarabtarsa anha daga barin wannan guri na'am makhabata takrari al'aza alayhi don tsoron maimaituwar cutarwa a gare shi da mutanensa walaita fi ma aw Allahu ilayhi ai babu a cikin abin da Allah ya yi wa'ayi a gare shi ma yujibu alayhi ma tiyata abin da yake wajabta masa tarko aula ta iya yi wa a shari'ar wannan annabin na'am kashe tururuwar ba komai bane ai ba na'am bal nadabahu ila timal sabri sai dai ubangiji ya wato nadabtar da shi zuwa ɗaukan haƙuri وترك التشفي da kuma wato barin koke كما قال الله تعالى kamar yadda ubangiji ya faɗa ولئن صبرتم لهو خير ولئن للصابرين.
sabartum lahuwa khairul lisabirin إذ ظاهر فيه domin zahirin aikinsa إنما كان لأجل أنها عادته cewa dan ita ta cutar da shi ne هو في shi خاصته a keɓanta kansa وكان انتقاما لنفسه wannan ko ya zama hukuba ce ga kansa وقد عمد ذرة يتوقعها من da kuma بقية yanke- النمل هناك da kuma yanke cutarwa da zai iya afkuwa gare shi daga wanzin tururuwan da suke a wannan guri ولم يأت في كل هذا أمرا نهي عنه duk a cikin wannan ma babu wani umarni da ya zo na cewa an hana kashe tururuwa a wannan lokaci ويؤتى به ballantana a ce an yi tarko aula ko a laifantar da shi ولا نتبي ما أوى الله إليه بذلك kuma babu nasi cikin abin da Ubangiji ya yi wayi a gare shi da wancanamka, ولا بالتوبة kuma ba a rawaito cewa annabin nan da ya yi wannan ba ya su ba, والاستغفار ko منه.
istighfari daga gare shi, والله Allah أعلم.
ne masani نعم فإن قيل idan ka ce, وما معنى قولي عليه السلام menene fa ma'anar faɗinsa sallallahu Alaihi wasallam, ما من أحد إلا علم بذنب babu wani mutum ɗaya face ya yi nufin yin aikata tarko aula أو كاد أو كاد ko kuma ya kusanta ma ya aikata, إلا يا ابن زكريا sai dai annabi ya ɗan zakariya.
أو كما قال عليه السلام ko kuma kamar yadda ya faɗa aminci ya tabbata gare shi والجواب عنه amsa ga wannan كما تقدم من ذنوب irin الأنبياء amsar da muka bi gabatar ne a irin abin da ya gabata na daga tarko a wurin annabawa التي وقعت عن غير قصد wannan da ta faru ba tare da nufi ba وعن ساو ko kuma ta faru ga wato rabkan a, sahau rabkanwa da وغفلة rabkana
فصل fasali kenan daga rabe mana وإن قلت to har yau idan ka ce وإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب idan a baya fasalan da ka gabatar ka kore cewa babu zunubu da ma'asi ga annabawa aminci ya tabbata gare su بما ذكرته من اختلاف المفسرين dan abin da ka ambace shi na daga wasabanin nan na malaman tafsiri وتاويل المحققين da tawilin nan na muhaƙiƙai وما معنى قوله تعالى to in duk ka faɗi wancan to me kuma ma'anar faɗinsa maɗaukaki وعصي آدم ربه فغوي wa a sai adamu rabbahu fagawe وما تكرر في القرآن da ma abubuwan da suka maimaitu a cikin alƙur'ani ولا حديث da hadisi من ingantacce إتراف الأنبياء na بذنوبهم daga yadda annaba suka rinka yin furci da tanku a wurinsu da وتوبتهم ambatan tubansu da neman واستغفارهم gafararsu da ma وبكائهم yadda annaba suka rinka yin kuka على ما سلف منهم abin da ya rigaya daga gare su وإشفاقهم da tausai da jin tsoronsu وهل يشفقوا to shin za a ji tsoro ويتابوا shin za a tuba ويستغفروا shin za a nemi gafara من لا شيء kuma ba aikata komai ba to أعلم ka sani nan ma akwai jawabi وفقنا الله وإياك Allah ya datar da mu da kai mai neman sani, أن درجة الأنبياء في الرفعة hakika daraja annabawa a wajen ɗaukaka والألو da kaiwa ƙololuwa ومعرفة بالله da sanin Ubangiji وسنته في عباده da sunnar ubangiji a cikin bayinsa wa izani sultani da girman wato wa mulkinsa kuwwati fadishibi da ƙarfin jinƙasa mimma yamiluhum ala alkawfi minhu wannan shine zai ɗauke su a sa tsoron ubangiji na'am jalla jalalu wanda girmansa wato ya girma ai an ce inna ma yakhsha Allah Mm,
min ibadil ulama na'am sai Allah ya amfani da kalmar innama mm, adatul hasad na'am kadai dai wanda suka san Allah suke tsoron sa malamai ne na'am to kaga ashe inna akramakum indallahi ataqakum wanda kuma yafi kowa girma a gun Allah a cikin ku to wanda yafi ku tsoron Allah to annaba ku su ne masu wannan daraja da haka su sai su ga ƴan mu'akaza da muke ganin ta ba komai ba su sai su ga wani abu ne eh shi sa suke tuban suke istighfari saboda su suka san Allah wata ran shehu Usman bin Fodiyo rahimahullahu yana bada karatu na'am sai wani mutum ya zo ya gifta yana giftawa sai ran shehu ta kada Mm, cewa wannan mutumin na fi shi mm, ai sai shehu ya ya ce maza a kira mutumin nan da aka kira shi ya ce taka kirjina mm, ya ce a ba a kalla ya ce taka sai ka taka mm.
ya ce ka taka kirjin Ni na taka.
ni na taka sai ku ya taka ya ce ka san me yasa saboda a nuna a raina ni ba komai bane to kaga mu so nawa za mu ji wannan mu ga ba laifi bane to su ku annaba ba haka suke ba wanda yasa wato ɗaya daga cikin magabata shine imamu shafi'i Na'am.
duk abin da imamu shafi'i ya kalla da idansa ya haddace Mm,
duk abin da ya gani ya gama da shi wataran sai ya kai ƙara gun malaminsa malam waki'u shakautu ila waki'in su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi eh fa innal hibza min fadlil ilahi wa fadlillahi la yuhdi li asi mm, to shine shi imamul waki'i yace imam shafi yace mas hadda ta ce yanzu take rawa da da naga abu na haddace yanzu kuma sai ya zamo ba na iya haddace sai haka ne yace to kai nazari sosai kaga ko kayi wani sabo na ubangiji to fa arshidni ila tarkil ma'asi mm.
Imam Shafi'i yayi iya tunaninsa sai can ya ce eh wataran akwai wata baiwa ta ɗebo ruwa a kanta na sako fuskata kenan sai na kalla hammatarta kuma ba na sani wannan abin shine yasa Allah ya zungura har da Imam Shafi kaga ai kallon mace ba ka sane kallo guda ba laifi bane to amma irin matsayinsa aka yi masa wannan jarraba to ina kuma a annabawan Allah to shine abin da wanda ya san Allah shi yake tsoron Allah Hmm.
والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيره saboda jin tsoro daga kamu da riko daga abin da ba za a riki waninsu da shi ba وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها hakika su annaba a cikin tasarrufinsu da wasu al'amura da ba ya hani gare su ba ولا أمروا بها kuma ba ya umarni da ita ba ثم وكذوا عليها amma sannan aka yi riko da ita a kansu بسببها wa utibu aka yi musu rarabka da sababinta وهزروا من المؤاخذة بها ko kuma aka yi tsautar da su daga yin riko da ita وأتوها على وجه التاويل suka zake wannan abin a sa fuskan nan ta tawili أو التاويل ko rabkanwa أو تزيد من أمور الدنيا المباحة ko kuma tazayyudin ƙaruwa daga al'amuran nan na duniya wanda yake halal to sun kasance ƙa'ifuna masu tsoro wajiluna masu raurawar jiki نعم وهي ذنوبهم بالإضافة إلى علي من سدهم annaba suna kallon wannan a matsayin tarko aula saboda rabawa zuwa madaukakin matsayinsu ومعاش بالنسبة إلى كمال طاعتهم suna ganin wannan ma'asi ce da jinginawa zuwa girman nan ta biyayyarsu لا أنها كذنوب غيرهم ba wai cewa ita kamar tarko aulan waninsu ba ce ومعاشهم da kuma wato tarko aulan na waninsu zu fa inna dhanba ma'khudun min ash-shay'i domin ita kalmar zambu zunubi a barriƙa ce daga abu wanda yake kaskantacce ar-rajuli na ƙasa ƙasa wa kaskantacce minhu dhanabu kulli shay'in ai da gaski a luga zanabu kulli shay'in ma'anar zanabu kulli shay'in jela kenan zanabu na'am Eh.
ai akiru ai ƙarshen sa wa aznabun nadi ƙarshen mutane zaluhum makaskantarsu fakana hadihi adana afalihim wannan shine mafi baya bayan aikinsu na'am hmm.
wa'as wa'asu wa'ama wa'as Hmm.
wa'ama ya jiri min ahawalihim suna ganin wannan shine mafi wato munin abin da zai gudana daga ayyukansu bisa dahirihim saboda tsarkin annabawa wa tanzihihim da tsarkake su wa imarati bawadinihim da kuma tsarkin ginin zukatansu wa dawagirihim bil amali da salih yadda suka gina zahirinsu da baɗininsu da aiki na gari wal kalimi tayyibi da zance da daɗa ba a ganin a kisar da ya faɗa a baya na'am annabi isa alaihissalam ya yi done irin yadda dabba take done zai ci abin da yake a a daji sai kare ya zo ya nema haushi ya ce a'a ci gaban ka in tunawa saboda ko irin yadda ya yi an ya ga alade sai ya ce alaika salam sauka lafiya aka ce alade ne sai ya ce ai ba na so in saba wa harshe na da zancen da bai kamata ba to da haka su dan abu kankani sai su ga kamar laifi suka yi bayan ba haka ba ne na'am eh wal kalimi tayyibi da daddaɗan wa zance dhikri zahiri wal qafi da ambato na zahiri da boyayye والخشية da لله da- da tsoron ubangiji وإيجابه في السر والعلانية da kuma yadda suke ganin girman Allah a ɓoye da fili wanda ya sa hadisan da suka gabata ba yadda za a yi mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya Allah ba su yadda wannan mutumin ba da gaske yake ba irin yadda wancan mutumin da annabi isa alaihi salam ya gan shi a yadda musulm ya rawaito yana sata ya ce a sarakata sata kake ko sai ce a a gashi ya gan shi kuru-kuru a kasuwa ya ce ba sata nake ba na rantse da Allah sai ce to ashe ni ne na gani ba daidai ba kai gaskiya kai to haka annaba suke saboda ganin girman ubangiji wanda yasa shaidan da ya ce wa annabi adamu da nana hawwa'u wallahi ubangiji ya ce ku ci wannan itaciya suke ganin ba mahalukin da zai rantsuwa akan ƙarya eh wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya rantse musu eh ahem.
وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائل amma waninsu su annabawa yana cuɗanya da manya-manyan zinubai da kuma munanan abubuwa والفواحش da alfasha ما تكون بالإضافة إلى هذه ال- abinda ba zai kasance a jingina shi ba zuwa wannan wato tuntube سياكه a haƙinsa كالحسنات kamar kyawawan aiki كما قيل kamar yadda aka ce حسنات الأبرار sayyatul muqarrabina kyawawan ayyukan bayin Allah shine wato munanan kuma aikin makusanta mutum yana ganin yayi wata kololuwar ibada to a gun wanda yake sama da shi sai ya ga ai bai komai ba yasa kaga su bayin Allah zukatansu sun yi nisa da namu rabi'atul adawiya ai ta wuce wani mai kiran sallah yana wannan kiran sallar sai ta ga yana yi kuma yana nan can sai ta ce lallai wannan bai san Allah ba ka ambata Allah ka ci gaba da zama a yadda kake ba kuka ba suma ta ce sauka in kiran sallah ai tana yi ya faɗi ya suma saboda zuciyar ba iri ɗaya ce da tamu ba to ina kuma annabawa eh na'am أي يرونها بالإضافة إلى علي أهوالهم كالسيئات ai su suna ganinta wato da rabawa zuwa madaukakin halayensu kamar munanan aiki ne وكذلك العصيان الترك hakanan shi isyanu din shine bari والمخالفة da kuma shine sabawa فعلى مقتدى اللفظ amma maukuntan lafazi كيفما كانت من ji yadda ناوية ita wannan wato ya kasance daga rafkanwa أو تاويل ko tawili وهي مخالفة ita sabawa ce وترك bari ne وقوله faɗinsa maɗaukaki da ya ce gawa أي جهلا ai ya yi rashin sani أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها cewa ita wannan bishiya ita ce ainihin wadda aka yi hani a kanta والجي shi ko gayyu الجهل ma'anarsa a haƙƙinmu shine rashin sani وقيل أخطأ ما طلب من الخلود aka ce ai a katsa a maɗalaba abin da ya nema na daga dawwama a cikin aljanna إذ أكلها yayin da ya ci ta وخابت أمنيته kuma buri sai zamo ya taɗe Hmm.
وهذا يوسف عليه السلام eh tunda sai musu yayi in kuka ci to za ku dawwama a cikin aljanna eh fadallahu ma bi gururin eh yace in dai kuka ci to dawwama za ku yi na rantse muku da Allah eh
وهذا يوسف عليه السلام ai gashi wannan annabi Yusufa ne aminci ya tabbata gare shi قد وكل بقول لأ- بقو- بقوله لأهل صاحبي السجن an riƙe shi da faɗin sa ga ɗayan abokan nan na kurkuku اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين قيل أنسي يوسف ذكر aka ce الله an mantar da annabi Yusuf ambatan Allah وقيل أنسي صاحبه aka ce an mantar da abokin annabi Yusuf أن يذكره لسيده الملك ya tuna sad- wato ya tuna annabi Yusuf ga shi wannan sarki ya ce a yana fa cikin bursin din nan نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama يا- نعم.
ya, قال ya ce لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث ba dan kalmar nan ta annabi Yusufa ba da ya ce uskurni inda rabbika ma labisa fi sijini ma labisa da bai zauna tsawon lokacin da ya zauna a wannan kurkuku ba نعم قال ابن dan دينار dinari ya ce لما قال ذلك يوسف yayin da annabi Yusuf ya faɗi wannan قيل له aka ce da shi اتخذت من دوني وكيلا eh ittakastu wakilan min duni eh ubangiji ya ce ka riki wani abun dogaro ba ni ba لا أقيل lan na habsaka to shine abin da Allah ya faɗa zai tsawaita wato zamansa a wannan kurkuku نعم to wannan duwa irin matsayi ne na annabawa نعم tunda wasu suna ka kissa cewa a irin kyawu na annabi Yusuf alayhi salam sai gashi an siyar da shi a yan darahima ma'aduda yan nerori yan silallika kan kanana kaɗan an ce wata ran ne ya duba madubi sai ya ga surar da Allah ya yi masa shine Allah ya man wannan to matsayi ne irin nasu Mm. Mm.
وقال Ak- ya ce يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى mm, wato yawa yawan jarraba ita ta mantar da zuciya ta ya ubangiji to kai da baka kai kowa ba ai baka kai Allah ya zance da kai ba Mm.
وقال بعضهم shakin su ya ce يؤاخذ الأنبياء بمساقيل الذر ana kama annabawa da kwatankwacin wato girman ƙwayar zarra لمكانتهم عنده saboda matsayinsu a gurinsa ويجاوز عن سائر الكرج kuma ana kau da kai a yi afuwa ga sauran halittu لقلة مبالاة saboda ƙarancin kulawarsu bihim da su في أضعاف ما أتوا به cikin ninkin ninkin abin da suka zo da shi من سوء الأدب na daga wato mummunan ladabi eh duk abin da bayi za su yi ba su ma san sun yi ba eh ba su ma san sun yi ba a cikin magabata akwai wanda yake yawan tsayuwar dare ko da yaushe sai ya shekara biyu bai yi tsayuwar dare ba fubailu ɗan iyas ne sai yake ta kuka ga ubangiji sai aka ce mar ka wuce wani mutum yana karatun qur'ani yana kuka a ranka sai kare cewa ba dan Allah yake ba shi sa muka yi ma uqubar kai ma ba kai tsayawar daren da kake jin daɗin ta ba shekara biyu Mm.
وقد قال المهتج lil firqatil ula Na'am.
hakika mai kafa hujja da jama'a farko ya faɗa على سياق ما قلناه a samakorin abin da muka faɗe shi إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا idan annabawa ana rukon su da wannan مما لا يؤاخذ به غيره na daga abin da ba za a riki wanin su da shi ba من السهو na daga sahawi da والنسيان mantuwa وما ذكرته da abin da kuma ka ambace shi وحالهم to أرفعه da maka halin su shine mafi ɗaukaka وحالهم إذا in halayensu a wannan yayin في هذا a wannan yanayin aswa a halin min gairim shine wato mafi munin hali daga waninsu Na'am.
wanda yasa aka ce wa annabi isa ka riki dan jakin dan jaki mana kullun kana tafiya a ƙasa sai ce Allah ya kiyaye ai na wuce haka a gum Allah lokutan da nake ba Allah na zikiri da bautarsa sai in ba jaki in wa- kwashe kashinsa in ba shi ruwa in ba shi abinci in ba shi da lafiya in kula da shi ai lokutan Allah ne eh eh فألم أكرمك الله ka sani Allah ya girmama ka irin yadda ka nemi girmama annabi ألا لا نثبت لك المؤاخذة في هذا cewa mu ba ma tabbatar maka da riko a cikin wannan على حد مؤاخذة amsa haddin nan na rikon waninsu بل نقول sai dai mu mu ce إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا kaɗai dai ana riƙon su da wannan a duniya ليكون ذلك زيادة في درجاتهم dan wannan ya kasance ƙari ne a cikin darajar su ويبتلون بذلك annabawa ana jarraba su da wannan ليكون استشعارهم له سببا لمن ما في رتبتهم idan wannan wato sun cewa gare su ya zamo sababi ne na ƙaruwar darajar su كما قال الله تعالى kamar yadda Ubangiji ya faɗa, ثم اجتبيه ربه فتاب عليه sun وهديه majtabe rabu fata ba alaihi wahade, وقال لداود ya faɗa ga annabi Dawudu, وغفرنا له ذلك fagafarna lahu zalik الآية har zuwa ƙarshen aya wa inna lahu indana na zulbe wa husna ma'ab.
وقال بعد قول موسى Ya faɗa bayan annabi Musa ya ce, تبت Ina mai إليك tuba zuwa gare ka, إني اصطفيتك على الناس shi kenan in nistafaituka alan nasi.
وقال بعد ذكر فتنة سليمان ya faɗa والنار bayan kuma jarraban nan ta annabi Sulaimani da komo wasa gare shi فسخرنا له الريح Mm, lokacin da aka tafi dama shi sallar la'asar aka bashi نعم to ya zamo an tafi sai aka samu jinkirin yin sallah نعم sai ce yanzu sha'anin dabbobi da wakai su za su shagaltar da mu daga yin sallah a lokaci rudduha alayya a da da duk wannan dawakan na alfarma faɗa fika masan bisuki wa la'ana dan aka rinka soke su saboda a nuna ubangiji ni fa bawa ne ban isa komai ba ba wani abu da zai tsare tsakanina da kai ana yin wannan sai Allah ya ce mu muka hore masa iska duk inda yake so ta tafi da shi a doron ƙasa An huta da hawan doki.
eh an huta da hawan doki sai kuwa ta yi tafiyar wata guda da shi a awa ɗaya guduwa ha shaharun warawa ha shaharun Mm.
إلى وحسن مآب amma a tare da irin wannan wataran yana saman akan iska نعم sai in tsohuwa ta ce ya annabi Sulaimanu ina son ganin ka haka za a sakko a sakko daga iskar ya biya bukatar ta ya koma sama to akwai sanda ya ga ya koro ruwa a sama sai kuma rai ta dan kada sai Allah ya janye ikonsa sai kuwa da dumar ta sakko da su kasa to matsayi ne irin nasu Mm.
إلى وحسن مآب har izuwa faɗin sa husna ma'abu وقال بعد shakin malaman tawili suka ce جلات الأنبياء في الظاهر zallatun abinda muke gani a matsayin mu mu kira shi tuba-tubai a hakkin annaba a zahiri sai a ga kamar tuba-tuban ne وفي الحقيقة karamatun amma a hakika ba tuba-tubai bane girma ne na annabawa وزلفهم da kuma ƙarin kusanci ga ubangiji duk inda Allah ya bada kissar sai ƙarshe ka ji ya ce kuma muka janyo bawan mu jiki muka ɗaga shi a daraja ƙololuwa Na'am.
eh sun majtabe rabbu annabi adamu kenan Allah ya zaɓe shi fataba alaihi ya karɓi wannan tuban nasa wahade kuma ya kuma ɗora shi hanya ɗoɗar ta kusanci gare shi ko kuma ka ji annabi Musa bayan ya ce tubti ilaika yace inni stafaituka ala nasi bi risalati fa khus ma ataituka wa kun min ash-shakirina da haka annaba ƙarin kusanci suke ga ubangiji ai ko anan za a ga kaga wani daga bayin Allah yana ta addu'a mutane bukatunsu suna biya shi kuma yana nan gu daya ai ba wato kaskanci bane Allah ne yake ta so ya ta jinsa kamar yadda Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo a hadisi a sharin da yawa arba'una hadisi cewa ai idan bawa a gum Allah ba komai bane ma da ya daga hannu sai a ce wannan ai maza a bashi eh ai maza a bashi in kuwa bawa na Allah ne sosai mala'iku sai ya ubangiji wannan a biya min bukatar sai Allah ya ce ai wannan ana so a rinka jin sa ana so a rinka jin sa wata ran kuma in an so a buɗa wa yar bawan baiwa sai a amsa masa cikin karama kuma to aka bayin Allah suke shi sa annabi Musa sai da ya shekara arba'in yana addu'a akan fir'auna rabbana damis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yuminu hatta yarawu al'azaba lalim sai da ya shekara arba'in yana roƙo sannan ka ce kad uzibar da'awatu kuma fastaqima to da haka haka kusanci yake ga ubangiji wa shara ila nahawin mimma qaddamnahu kuma gairuhum wato yayi nuni izuwa shashin abin da muka yi nuni muka gabatar da shi katarnin sa har yau min albashari domin wani wasunsu da ba annaba ba su faɗaku da gaskin mutane ko kuma wanda baya cikin darajarsu irin yadda sayyidina jibrilu wata ram ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah Allah yana gaishe ka kuma ya ce ka ce wa Abubakar ya jikin manzo Allah ya juya gun sai na Abubakar yace Abubakar ba lafiya yace wallahi shekara ta bakwai ina ciwon hakuri yace amma baka ga yan ba yace to ya taya zan kai karar ubangiji na to da haka ya ma faɗi ba shi da lafiya a irin matsayin sa gani yake laifi ne to ina kuma annabawa eh kuma sai na zai faɗawa eh بمواكذتهم بذلك درقون سدوان تانمكا ويستشعروا alhazara sai su rinka wato jin su tsautu waya ta kidul muhasaba kuma su kudirce wato muhasaba hi wa kai hisabi yalkal mushkura dan su lazumci godiya a ni'imar ubangiji wa yadda sabara su tattala hakuri a jarraba mulahazati ma wa qabi ali hadan nisa da duba da abin da ya faru ga alin wannan matsayi madaukaki al-ma'sumi abin kiyayewa wa kayfa bi man siwa to ya kuma ga waninsu wa li hada qala salihu al-mawdi da maka ne saliwul murriyu ya ce zikru dawuda ambatan annabi dawuda wasdatul litawai shimfiɗa ce ga masu tuba qala ibn ata'i dan ada'iu ya ce لم يكن ما نسى الله تعالى من قصة سايب الهوت نقصا له bai kasance ba abin da ubangiji ya kissanta a cikin alkur'ani na ma'abocin kibi shine annabi yunusa wannan bai zamo tawaya gare shi ba ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وسلم sai dai neman karuwar daraja ce daga annabin mu sallallahu alaihi wa sallama tunda an ce wala takum ka sahibul hut Mm. wannan ba tawaya ba ce har yau Mm.
ف- فيقال لهم sai a ce da su فإنكم ku ومن وافقكم da wanda ya dace da ku تقولون بغفران السغائر kun ce ai ana gafarta ƙananan zunubai باجتناب الكبائر da nisantan manya ولا خلاف في إثمة الأنبياء من الكبائر ai ba sabani cewa annaba kiyayu ne daga kaba'ira وما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم to in ma an kaddara abinda kuka halatta na abkuwar ƙanana a gare su hiya maghfuratun ita abar gafartawa ce ala hada a bisa ma wannan tafiyar fama ma'anar mu'akadati biha to da maka menene ma'anar riko da ita idan a wannan yayin indakum a gurinku wa kawfil anbiya'i wa tawbatihim kaga biha, tsoron annabawa da tubansu daga ita wa hiya maghfuratun alhalin tana abar gafartawa Lau kanat- da ma akwai fama ajabu to abinda kuka amsa da shi wa huwa jawabuna ita ce amsa mu game da wato riko bi abali da sahab ayyukan nan na rafkanuwa da tawili وقد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته hakika an ce hakika istighfarin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama da komo wasa tubansa ubangiji وغيره من da walinsa da daga annabawa على وجه ملازمة الخضوع ai ya zo ne a fuskar nan ta lazimta kwantar da kai ga ubangiji والعبودية da furici da cewa ni bawa ne والاعتراف da بالتفضيل kuma wato furici da bayyanar da gajiyawa شكرا لله don godiya ga Ubangiji, على نعمه amsa ni'imarsa, كما قال صلى الله عليه وسلم kamar yadda ya faɗa sallallahu Alaihi wasallama, وقد أمن من المؤاخذة bayan kuwa an amintar da shi daga kamu, بما تقدم da abin da ya وما gabata, تأخر.
da abin da ya jinkirta, أولا أكون عبدا ya ce, شكورا.
ba na kasance bawa mai godiya ba, ai haka ya kamata na kasance, وقال ya ce, إني أخشاكم لله hakika ni ne mafi tsoronku ga Ubangiji.
وأعلمكم بما Kuma ni ne أتقى.
mafi saninku da abin da nake jin tsoro, قال الحارث بن أسد Harisu ɗan asadin ya ce, خوف الملائكة kaga tsoron mala'iku والأنبياء da annabawa خوف عظام tsoro ne fa na ganin girman Ubangiji وتعبد da لله yin bauta gare shi لأنهم آمنون domin su amintattu ne.
وقيل Aka ce, فعلوا ذلك ليقتدي بهم.
annabawa duk sun aikata wannan istighfari ne domin aikoyi da su وتستن بهم أممهم al'ummatansu su rinka koyi da tafarkinsu كما قال صلى الله عليه وسلم irin yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallama لو تعلمون ما أعلم da kun san abin da na sani لدهبتم قليلا ai da kaɗan za ku yi dariya ولبكيتم كثيرا da kun yi kuka da yawa وأيضا duk da hakan ba a sani ba sufaye irin sasan albasari نعم.
shekara arba'in ba su yi dariya ba wa aizan har yau فإن في التوبة domin a cikin tuba والاستغفار معنا ai akwai wata ma'ana ta daban a cikin tuba da istighfari latifan tausausa أشار إليه بعض العلماء wanda shashin malamai suka yi nuni izuwa gare shi وهو استدعاء محبة الله yi istighfari da tuba yana janyo soyayyar ubangiji قال الله تعالى Allah ubangiji ya faɗa إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإذا الرسل والأنبياء استغفارا to farar wannan da annabawa suka yi su da manzanni farar wannan da suka yi na istighfari والتوبة da tuba da والإنابة komar da lamari ga ubangiji والأوبة في كل da حين komawa ga Allah a kowane lokaci استدعاء لمحبة الله ai janyowa ne ga soyayyar ubangiji والاستغفار فيه معنى التوبة ai a cikin istighfari akwai ma'anar tuba وقد قال الله لنبيه صلى gashi kuwa الله عليه ubangiji ya faɗa ga وسلم annabinsa sallallahu alaihi wa sallama بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر bayan ya gafarta masa abin da ya gabatu na daga tarko aula in akwai ballantana babu da ma abin da ya jinkirta لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansir har الآية zuwa ƙarshen aya وقال الله ubangiji تعالى، madaukaki yace فسبح بحمد ربك fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasali kenan daga rabe mana تبان لك أيها الناس hakika ya bayyana gare ka ya kai mai tsokaci ما قررنا da abin da muka tabbatar da shi ما هو الهوى abin da yake gaskiya بإسمته صلى الله عليه وسلم anil jahli daga kare shi sallallahu alaihi wa sallama game da rashin sani ga ubangiji da subbobinsa aw kaunihi ala halati ko kasancewarsa bisa wani hali da yake kore sani da wani abu daga wannan kullihi dukansa jumlatan ba'da nubuwati e jumlatan faufau bayan annabta aqlan a hankalce da kuma a ijma'i qabla sama'a haka nan kafin annabta sama'an azi na'am wa naqala da tirasowa wala bi shay'in mimma qala ko da wani abu daga abin da muka tabbatar da min shi umuri shar'i na daga al'amuran shari'a wa adda wa arrabihi ya ba da shi daga ubangijinsa na daga wayi a yanke da hankali da shari'a da kuma kare shi daga sarefa da kuma wato kulfi a kauli tunda ubangiji ya annabtar da shi ya aiko shi da nufi ko ba tare da nufi ba da koruwar wancanamka a gare shi a shari'a da ijma'i da tsokaci da dalili da tsarkake shi daga gare shi kafin annabta yanke da kuma tsarkake shi daga kabira ijma'i daga kuma sagira tabbatarwa da kuma wato dawwamar da rafkanwa da rafkana da kuma shuɗe wannan na kuskure da mantuwa a gare shi cikin abin da ya shar'anta shi ga al'ummarsa da ma kiyaye shi a kowane halaye na halin yarda da halin soyuwar zuciyar sosuwar rai da halin wato watsake da halin kakati wajibi ne a gare ka kakkatu wannan da dama وتشد عليه يد التنين kai karfafan riko gare shi irin rikon nan na marowaci وتقدر هذه الفصول حق قدرها ka bawa wannan fasalai abin da ya cancanta ka bata وتعلم عظيم فائدتها ka san girman fa'idar wannan fasali وقدرها ka san wato haɗarinta فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز an shiga shi fake domin duk wanda wato ya yi rashin sanin abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama أو يستهيل عليه ko ya jahilci abin da ya halatta ga annabi ko abin da ya koru a gare shi ولا يعرف صور أحكامه kuma bai san surorin nan na hukunce-hukuncensa ba لا يأمن to ba zai amantu ba أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه ya kudirce a shashinsa saɓanin abin da yake a kansa ولا ينزهه عما لا يجب kuma ba zai tsarkake annabi ba amsa abin da ba zai wajaba ba أن يضاف إليه a raba zuwa gare shi ko da kai gani kake kariya kake bashi to sai ka kula يا هلكا in mutum ya raba ya ce ai wasu ne suka faɗa sai ya halaka
من حيث لا يدري ta inda bai sani ba ويسكت في هوة الدرك الأسفل من ya النيل fada a cikin famfararin ramin nan rufin ƙasa na wuta إذ ظن البائل به domin mummunan zato ga annabi اتقاد ما لا يجوز عليه ƙudirce abin da baya halatta gare shi يهل بصاحبه دار البوار yana halattawa yana sanya wanda yake ma'abocin wannan a gidan nan na halaka
ولهذا don haka ne ma زاد عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع السفية don haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kan dagarki ga wa'annan mutane guda biyu da suka ganshi a duhun dare alhalin yana itikafi a masallaci tare da Nana Safiya فقال لهما da suka ganshi da Nana Safiya ta dan kawo wani abu sai ya ce da su إنها سفية waccan da kuka gani fa Nana Safiya ce ثم قال sai لهما suka ce ya rasulullahi yaushe ne za mu ɗarsa wani abu a kanka sai ce a'a mm.
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الجري domin shaidan yana gudana a jikin ɗan adam irin gudanan nan ta jini وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا ni ina jin tsoron kada shaidan ya tilla wani abu a zukatanku sai ku halaka هذه أكرمك الله kaga dole sai an yi taka tsantsan a cikin hadisin ma'aikin Allah kama hadisin da aka wuce a baya na'am rawan nan baiwa Allah da ta ce li ilaika haza ina da bukata a gurinka kaga babu wani malami da ya fassara bukata wadda dan adam zai kawo ta ta daban sai bukata ta tasarrufin rayuwa da na taimako da dan adam yake nema amma saboda halaka a wannan zamanin haka aka fassara da niyyar a wai raddi ga su su Bukhari da Muslim kuma aka fada cikin haƙƙin manzon Allah eh wanda duk cikin alkur'ani ba illa haja ta zo da wannan illa hajatan fi nafsi yaquba qabiha eh haka za ka yi ta ji eh Allah ya kiyaye Amin.
da haka sai an yi taka tsantsan duk cikin muminai babu wanda yake ɗarsa wani abu a haƙƙin manzon Allah amma tun da wannan fitinar ta faru aka cutar da matasa a garin nan shi kenan wasu aka sa musu cuta Allah ya kiyaye mu amin in mutum ya tafi a zuciyarsa yana da mummunan ƙudiri akan annabi to ga hadisi ya ce ya halaka Allah ya kiyaye mu amin hadi ya akramaka Allah wannan Allah ya girmama ka إهداء فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول yana cikin ɗayan abin da muka yi magana a gare shi a wannan fasalai ولعل جاهلا Imam alƙali ya ce ta iya yiwuwa jahili لا يعلم بجهله wanda bai ma san shi jahili ba ne إذا سمع شيئا منها idan ya ji wani abu daga ita يرى أن الكلام فيها جملة من فصول sai ya العلم rinka gani yin zance ma a cikin wannan rara ce ta ilimi ba wani abu ne mai amfani ba wanda halifa namu نعم Allah ya ja mana da shi lafiya Amin.
babu irin tattakar da bai sh- sh- sha ba a ce ka yi shuru ka bar wannan magana to ga shi dai shi ne asalin tumfike ita wannan fitila ya yi rubutu kuma ya yi magana ba irin zagi da cin zarafi da ba a yi wa halifa ba kuma shi dan Allah yake wannan abin gashi shine sababin ceton mutan Kano da Najeriya da duniya daga wannan masifar Allah ya saka mata da alkhairi Mm.
وأن السكوت أولى shi jahili ma zai ce ayi shiru shine yafi وقد استبان لك to ya bayyana gare ka أنه متعين للفائدة magana akan irin wannan dole ne koda wani zai ji zafin rai Na'am.
saboda fa'idar da muka ambace ta a ciki domin al'ummatan da za a ceto suna da yawa Na'am.
kuma ya ceta al'umma da yawa a garuruwa daban-daban Na'am.
daga nan hakka maruhan nijar نعم Mm.
وفائدة ثانية fa'ida ta biyu يضطر إليها في أصول الفقه wanda ake buƙatuwa zuwa gare ta a ilimin usulul fiqi ويبتلى عليها مسائل da ake ɗaura kuma matsaloli a kanta لا تنأج من الفقه wanda ba za su idanyu ba na biyu ويتكلف بها من تشجيب مختلف الفقهاء kuma ake kubuta daga ita daga gaban nan kai masu saɓanin fikiyu a cikin idaya daga gare ta وهي الحكم في أقوال النبي shine صلى الله hukunci عليه a cikin وسلم zantukan annabi sallallahu alaihi wa sallama وأفعاله da ayyukansa وهو باب عظيم alƙali ya ce wannan babi ne mai girma وأصل كبير asali ne mai من faɗi أصول na daga الفقه.
usulul fiqi ولا بد من بنائه على تلك النبي صلى الله babu عليه makawa daga gina shi amsa gaskiyan nan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama في أكباره a labaransa وبلاجه da isan wasu aike وأنه لا يجوز عليه السهو hakika wato rafkanwa ba ta halatta gare shi ba a cikinsa wajen isar da aike وإسمته من المخالفة da kuma kare shi daga mukhalafa في أفعاله a cikin ayyukansa da gangan وبحسب اختلافهم في وقيع الشغائب to a gwargwadon saɓaninsu a cikin abuwar sagira وقع خلاف sai saɓani ya faru a cikin wato kwatanta aiki وبسط بيانه في كتب ذلك amma shimfiɗa bayanan wannan yana cikin littattafan da suka birinkinta da wannan ilimi ولا ندور به mu ba za mu tsawaita da shi ba وفائدة ثالثة kaga fa'ida ta uku يحتاج إليها الحاكم والمفتي wanda ita ce zai rufe a shifar da ita نعم wanda alhakimu wato alƙali wal mufti da mai yin fatawa yana buƙatuwa zuwa gare ta فيما أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور cikin wanda ya raba wani abu daga wa'annan al'amura zuwa annabi za mu faɗi hukuncinsa to alƙali yana buƙatar sanin wannan نعم ووصفه بها kuma ya siffata shi da ita ومن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه duk wanda bai san abin da ya halatta ba da abin da ya koru ga annabi وما وقع الإجماع فيه kuma bai san abin da ijma'i ya afku a kansa ba والخلاف كيف يسمم في الفتيان wal kilafu bai san abin da ya faru a cikin sabanin malamai ba to kai fa yusammimu yaya zai yi wato gaba gadi filfutiya a cikin bada fatawa في ذلك a cikin wancanamka ومن أين يجري هل ما قاله فيه نقص taya wanda bai san wannan ba shin abin da yake faɗa na kasin tawaya ne a cikin haƙƙin annabi أو مده ko yabo ne فإما أن يجري على سبك دم مسلم To- حرام in bai san wannan hukunci ba ko dai ya yi ƙarfin rai afsa zub da jinin musulmi wanda yin haka kuma haram ne أو يسقط حقا ko kuma ya saryar da wani haƙƙi ويضيع حرمة النبي صلى الله عليه ya وسلم tozartar da alfarma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama وبسبيل هذا a irin wannan tafarki ne na sanin abin da ya wajaba da ya koru da abin da ya halatta ما قد اكترف أرباب الأصول malaman usuli suka yi saɓani وأئمة العلماء da jagororin malamai والمحققين da muhaƙiƙai في حكمة a kan الملائكة cikin mala'iku ma'asumai ne, to وسلام bari mu magana a kan su fasari kenan daga rabe mana, في القول في حكمة a cikin الملائكة faɗi a cikin kare mala'iku da ismarsu, أجمع المسلمون malamai sun haɗu, على أن الملائكة afsa cewa mala'ikai muminai ne, mafifita, واتفق أئمة المسلمين jagororin musulmai sun haɗu, أن حكم المرسلين منهم cewa hukuncin wanda aka aiko daga mala'iku, حكم النبيين hukuncin annabawa a cikin mutane, سواء في العصمة daidai ne a cikin isma.
مما ذكرنا عصمتهم na daga abin da muka ambata na kariya gare su daga cikinsu, وأنهم في حقوق الأنبياء kuma hakika su mala'iku a haƙoƙin annabawa والتبليغ إليهم da iswa isar da saƙo gare su, كالأنبياء مع الأمم kamar annabawa ne tare da al'ummatai, واختلفوا في غير المرسلين amma malamai sun yi saɓani a cikin wani ababen aikowa daga su mala'iku.
فذهبت طائفة ila ismati jami'ihim sai wasu jama'u suka tafi zuwa cewa baki ɗayan mala'iku masu mai عن ne المعاصي daga saƙo واحتجوا بقوله تعالى suka kafa hujja da faɗinsa maɗaukaki لا يعصون الله ما أمرهم la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna وقوله da faɗinsa maɗaukaki
وما منا إلا له مقام wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum وإنا wa inna lana nusaffun وإنا لنا wa inna lana lilmusaddihun وقوله da faɗinsa ومن عنده لا يستغفرون عن عبادته ولا يستاشرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستغفرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ويب- وبقوله da faɗinsa إن الذين عند ربك لا يستغفرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي زوا قرشم آير وبقوله دفت انساء كرام كرام بررة ولا يمسه إلا المطهر دفت انساء لا يمسه إلا المطارون وناوي من السمئيات دكترن انساء ندق أبوبوا دعك يجيوا ندق هكنتي وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم wasu jama'u suka tabbacewa ita wannan isma ta tabbata ka keɓantattu ga su anna- ga su mala'iku نعم والمقربين da makusanta وتجوب أشياء suka kafa kafa hujja da wasu abubuwa ذكرها أهل الأخبار da masu labarai suka ambace ta والتفاسير da ma'abota tafsiri نحن نذكرها إن شاء الله mu ma za mu ambace ta bayan nan in Allah ya so ونبين الوجه فيها إن شاء za mu الله bayyana kuma fuskar da ya kamata abun Allah ya so a cikinta والثواب amma kasartaccen zance عصمة جميعهم kiyaye baki ɗayan mala'iku وتنزيه نسابهم الرديء da kuma tsarkake matsayinsu maɗaukaki عن جميع ما يغط من game da baki ركوبهم ɗayan abin da zai saryar da martabarsu da ومنزلتهم matsayinsu عن جليل مقدارهم daga girman nan na alƙadarinsu ورأيت بعد شيوخنا na ga shashin malamanmu أشار بأن لا حاجة في الفقه إلى الكلام في ya yi nuni cewa babu wata bukata a kan sai an samu fahimta a kan zance a cewa mala'iku masumai ne وأنا أقول ni kuma ina ganin ina cewa إن للكلام في ذلك mm, ما للكلام في إتمة الأنبياء min alfawa'id allati bakarnaha ai hakika akwai daga fa'idodin da muka ambata a cikin yin mala'iku a zance a cikin mala'iku irin fa'idar da take a cikin kiyaye wannan ga annabawa نعم
Mm.
الكلام في Suwa الأقوال fa'idatul kalami sai dai fa'idan nan ta zance a cikin akawali da afa'ali فهي سائدة ها هنا ita ta saraya a nan gurin. Mm.
فمما جد به من لم يوجب إسمة جميعهم Yana da abin da wato suka kafa hujja da shi wa'yannan da ba su wajabta cewa mala'iku baki ɗayansu masumai ba ne, كهاروت وماروت sannan ta ruto maruta, ما ذكر فيها أهل الأخبار da abin da ma'abota labarai suka ambata, ونقلة المفسرين da masu turatowa na tafsiri, وما روي عن علي da abin da aka rawaito daga Sayyidina Ali.
وابن عباس da ɗan Abbasu في كبره a labarinsu su waruto maruta da jarraba su kai sani Allah ya girmama ka أن هذه الأخبار cewa wa'annan labarai لم يرى منها شيء ai ba a rawaito wani abu daga ita ba لا تقيم ba mai rauni ba ba ingantacce ba ba a rawaito shi ba عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama وليس هو شيئا wannan ba wani abu bane da za a yi riko da kiyasi والذي منه في القرآن amma abin da yake da gaskin sa Qur'ani اختلف المفسرون malaman في tafsiri معناه sun yi kai kawo a cikin ma'anarsa وأنكره ma wani wato kasirun minas salabi Na'am.
da yawa daga magabata wato salafu sun yi wato inkarinsa كما ma- تنذكره mm, sun yi inkarin abin da shashinsu suka faɗa kamar yadda za mu ambace shi وهذه الأخبار wa'yancan labarurruka من كتب اليهود ai daga littattafan yahudawa ne da وافترائهم kiransu كما نزه الله أول الآية kamar yadda ubangiji ya nassanta shi a farkon ayoyi افترائهم بذلك da kuma ƙagensu da walsanan ka afsa annabi Sulaimanu wa ma kafar Sulaimanu walakin na shayatin na kafaru da kuma kafirta wasu gare shi وقد انتوت القصة على شنع عظيمة ai haƙiƙa wata wannan kissa ta tattaro muni mai girma وها نحن mu kuwa mu نجبر في ذلك ما يكشف الجداء هذه الإشكالات za mu ɗora kaya- karaya a cikin wannan abin da yake ya wajaba a yayi mursa daga wannan إن شاء الله in Allah ya so واختلف أولا في هاروت وما an ma yi saɓani da farko akan shi Haruta da Maruta هل هما shin ملكان su mala'iku ne guda أو biyu إنسيان ko mutane ne guda biyu وهل هما المراد بالملكين أم لا ko kuma ana nufi bil malakaini haruta da marutan ko kuma أم لا a'a وهل القراءة ملكين أو ملكين shin ma kira'ar cewa ta yi malakaini mala'iku guda biyu au malikaini ko sarakuna guda biyu وهل ما في قوله وما أنزل وما يعلمان من هذه نافية أو موجبة wai shin ita kalmar ma da ta zo a cikin wa ma unzila da kuma ma da ta zo a cikin wa ma yu'allimani min ahadin shin ma din nan nafiya ce ko mujiba mausula kenan فأكثر المفسرون Me- yawa yawan malaman tafsiri saboda ita kalmar ma نعم tana da ma'anoni da ba za su gaza goma sha biyar ba نعم eh to shine nan mala yake tambaya nafiya ce ko mausuliya ce Mhm.
فأكثر المفسرين yawa yawan malaman tafsiri أن الله تعالى hakika ubangiji madaukaki امتحن الناس بالملكين ya jarrabu mutane da wayannan mala'iku biyu بتعليم السر dan koyar sihiri وتبي- وتي- وتعب- وتبيينه da kuma bayyanar da shi وأن عمله كفر kuma da cewa aikin shi sihiri kafirci ne ومن تعلمه كفر wanda ya koye shi ya kafirta ya kafirce ومن تركه آمنا wanda ya bar shi yayi imani قال الله تعالى ubangiji ya faɗa a harshen su wayannan mala'iku guda biyu إنما نحن فتنة فلا تكفر innama nahnu fitnatun fala takfur وتعليمهما الناس له Mm, shi kuma koyar da mutane ga shi sihirin تعليم إنذار koyarwa ne na jan kunne أن يقولان لمن جاءت يطلب تعلمه ai suna faɗa ga wanda ya zo yana neman koyarsa لا تفعلوا كذا kar ku yi kaza فإنه يفرق بين المرء وزوجه domin yana rarraba tsakanin mace da mijinta ولا تتكيلوا بكذا kada ku kuma ku yi takayili a kaza فإنه سهر domin sihiri ne ولا تكفر kada ku kafirta وعلى هذا to akan wannan فعل الملكين aikin wannan mala'iku guda biyu ya zamo biyayya ce وتصرفها mm, kuma tasarrufinsu fi mm, فيما أمر به cikin abin da aka umarce su da shi ليس لمعصيته ba ma'asiya ba ce وهي لغيرهما فتنة ita dai jarraba ce ga waninsu وروى ابن وهب dan wabin ya rawaito daga Khalid dan Abi Imrana أنه ذكر عنده هاروت وماروت an ambata Ruta da Maruta a gabansa وأنهما يعلمان da an ambaci cewa su suna koyar da sihiri قال sai ya ce نحن ننزههما عن هذا ai mu muna tsarkake su ga barin haka وقرأ بعضهم sai shashin su ya karanta وما أنزل على الملكين wa ma unzila alal malakaini وقال خالد sai Khalid ya ce لم ينزل عليهما ai ba a saukar a gare su ba ashe ma din nafiya ce نعم wa ma unzila alal malakaini ai ba a saukar da wani abu ga wannan mala'iku guda biyu ba نعم فهذا خالد على to wannan fa جناحه Khalid dan Abi Imran ne afta girman sa وعلمه da ilimin sa نزههما ya tsarkake su عن تعليم السير daga koyar siri الذي قد ذكر غيره wannan da أنه wanin sa ya أمر ambata cewa su ababan izini ne lahu ma gare su a cikin koyarsa بشرا- بشريعة da shari'a da shar'i أن يبين su أنه كفر bayyana wa duk wanda ya zo koya cewa kafirci ne وأنه امتحان من kuma الله yin haka jarraba ce daga Ubangiji وابتلاء da gwada bayi وكيف لا ينزههما عن كبائر المآسي taya ba za a tsarkake su mala'iku ba daga manya-manyan ma'asi da والكفر kafirci المذكورة في ababen تلك ambato a الأكوان.
wancan labarai وقول خالد kaga faɗin Khalidu لم ينزل lam yunzal يريد yana nufin أن ما نافية cewa wa ma unzila wannan ma ɗin mai korewa ce وهو قول ابن عباس shine faɗin nan na ɗan Abbasu قال مكي makiyu ya ce وتقدير الكلام yadda zancen yake وما كفر سليمان wa ma kafar Sulaimanu يريد بالسهر ai bai zamo ya zamo kafar bisiri da wannan sihiri ba سألته عليه da الشياطين shaidanu suka aikata shi a gare shi واتبعهم في ذلك اليوم yahuda suka bi su cikin maka وما أنزل على الملكين ma'anar wa ma unzila alal malakaini قال مكي makiyu yace وما جبريل وميكائيل ai wannan malakainin ma mala'ika jibrilu ne da mika'ilu ادعى اليهود عليهما domin yahudawa sun yi da'awa a gare su المجيء به su suka zo wai da wannan sihiri kamar da'aw ala Sulaiman irin yadda su Yahuda suka yi da'awa ga annabi Sulaimana, aktabahum Allah fi zalika sai Allah ya ƙi karɓar zancen su a cikin wancan namka, walakin ash-shayatin ya ce shaiɗanu su ne suka kafirce yu'allimuna suke koyar da mutane sihiri ibabila haruta wa marut a guri da ake ce masa Babila Haruto Marut, قيل qila aka ce huma rajulani su babi da haruta maruta mutane ne guda biyu ta'allama da suka koye shi Hassan hassan ya ce Haruta wa Marusha shi haruta maruta Jani min wa- ahli Babila wasu manya ne daga ahalin babila wa qara'a Mm, wato azamawa ne manyan kafirai na babila Na'am.
wa ƙara'a ya karanta wa ma unzila ala al-malikaini bi kasri lami e ba a saukar ba a sarakunan nan guda biyu da yi wa lammalif din lamun nan kisra ba malakai ne ba malikai ne wa takunu ma sai ma din ta zamo ijaban iza- ala ijabiya hada.
ce amsa wannan wa kadhalika iratu Abdurrahman ibn Abza haka nan kira'an nan ta abdurrahman dan zadi kasarin lami shi ma yayi ولكنه قال الملكان sai dai shi ya ce almalikanu huna anan داود وسليمان annabu dawudu da annabu sulaimanu وتكون ما sai ma din ta zamo نبيا على ما mai تقدم koruwa ce amsa mai korewa ce bisa abin da ya gabata وقيل aka ce كان ملكين sun kasance wato sarakuna ne guda biyu daga bani isra'ila فمسخهما الله sai ubangiji ya shafe su أكاو السمرقند kamar kanji ne ya kai toshi والقراءة بكسر اللام amma kaga ita kira'a da yi wa lamin kisra malikaini kira'a ce shazza ومعامل الآية amma madaukar ayar على تقدير أبي محمد absa المكي wato takadirin nan na abi muhammadul makki حسن kyakkyawan ma- madaukaka ce ينزه الملائكة yana tsarkake mala'iku, وإذ يبو الرجس عنهم mm, yana tafi da datti daga gare su, ويطهرهم yana tsarkake su تطهيرا.
tsarkakewa.
وقال وتبهم الله Ai, بأنهم Ubangiji ya siffata su su منافقون.
mala'iku da cewa masu tsarki ne, وكرام ababen tsarkakewa, بررا.
kira kuma ya ce kiramin barara, ولا يأتون الله ما أمرهم kuma gashi ya ce la ya suna Allah ma amarahum.
ومما يذكرونه قصة إبليس Yana daga abin da su malamai suke ambata shi kissan nan ta Iblisu, وأنه كان من الملائكة kuma suka ce ya kasance yana daga cikin mala'iku.
ورئيسا فيهم jagora ne ma a cikinsu ومن خزان yana الجنة cikin masu gadin aljanna إلى آخر ما حكوه zuwa ƙarshen abin da suka kai toshi وأنه استثناه من الملائكة gashi بقوله kuwa ubangiji ya togace shi daga cikin mala'iku da faɗinsa وسجدوا إلا إبليس fasajadu illa iblisa وهذا أيضا wannan har yau لم يتفق عليه ba a haɗu a kansa ba بل الأكثر ce ne mai yawan ذلك.
yawan malamai suna kore wannan وأنه أبو الجن aiki iblis baban aljanu ne كما آدم أبو الإنس kamar yadda annaba adam yake baban mutane وهو قول الحسن shine faɗin hasani وقتادة da malam katadatu وابن da ɗan zaidun وقال شعر بن عشب sharu ɗan haushabin ya ce كان من الجن ai shi dama daga aljanu yake الذين تردهم الملائكة في الأرض wanda mala'iku suka kore su daga ban حين ƙasa أفسدوا yayin da suka ɓata ta والاستثناء من غير الجنس shi ko in شائع.
istisna'i daga wani jinsi a ce an yi togaciya ba daga jinsi ba wannan abu ne maɗaiɗaici في كلام العربي a zancen larabawa سائغ kuma halas ne وقد قال الله تعالى gashi ko ubangiji ya faɗa ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ومما رووه في الأكبار yana daga abin da suka rawaito shi a cikin labarai أن خلقا من cewa wasu الملائكة halittu daga mala'iku أتوا الله sun shige gona da iri sai وغلقوا aka ƙone su وأمروا aka أن umarce su su يسجدوا yi لآدم sujjada ga annaba Adamu فأبوا sai suka ƙi وغرقوا aka ƙone su ثم آخرون sannan wasu su كذلك.
daban hakanan حتى سجد له من ذكر الله har sai wa'anda Ubangiji ya ambata suka yi sujjada ga annabi Adamu إلا إبليس sai Iblisa في أكباره wannan sun zo a labaran da أصل لها ba ta da tushe تردها سهاو الأكبار ingantattun labarai suna juyar da ita ولا يشتغل بها don haka ba za a shagala da ita ba والله أعلم Allah ne masani